أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم za mu ci gaba daga inda muka tsaya للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى الجنة يشهد دا سكا كوتة دا إيمان سنة دا الجنة الحسنى شين خبر مبتدا مؤخر للذين كما خبر مقدم وزيادة هي النظر النظر إليه هكذا دا وني فضلا دا الله سبحانه وتعالى دا زي قارا مسو wannan fadala ita ce dubawa gare shi ganinsa a gobe kiyama ta'ala Allah madaukaki kamar fi hadisi muslim kamar yadda hadisi muslim ya fassara wannan din wala yarhaqu yaksha wujuhahum qatarun sawadu fuskokinsu bakantaka ba zai rufe su ba tatar shi ne sawad ma'ana fuskokinsu ba za su zamo bakake kamar 'yan wuta ba wada zillatun ka'aba hakanan a murdewar fuska shi ma ba zai riski fuskokinsu ba أولئك أصحاب الجنة وين سونين الجنة هم فيها خالدون سو ما سدوا ما ندقت والذين أطف على للذين أحسنوا في الذين أنا أي أتشين الزواج للذين أحسنوا أي وللذين كسبوا السيئات ودن كما سكا أيكت أيك موننا amilu shirka suka aikata shirki jaza'u sayyi'atin su kuma suna da sakamako mummuna bi misliha irinta wa tarhaquhum dillatun kaskanci da kuma murdewar fuska za ta rufe da su malakum min Allah min za'ida asim ba su da wani wanda mani'in zai zo ya kare su a gobe kiyama ka annama uhushiyat ulbisat wujuhuhum qita'an bi fatihi la bi fatihi ta'i jam'u qita'a wa iskaniha ay jaza'an min al-layl ay jaza'an min al-layl kace an rufe fuskokinsu da wani yanki na dare dare da ke duhu ne a ci an rufe fuskokinsu an yi wa fuskokin rufi da wani yanki wani gutsure na dare na duhun dare shi yasa ya ce mina laili muslima daren yayin da ya cika ya shiga cikin duhunsa sosai aka rufe fuskokinsu da wannan daren kashe haka ne ai jaza'an amma sai sakamako za a rike fuskokinsu da wannan su dare musliman yana ne shiga cikin duhu sosai ulaika ashabun nari wayannan su ne yan wuta kun fi ya khaliduna su masu dawwama ne daga cikin ta wazkur yawma nahshuruhum ay al-khalqa ka tuna ranan da zamu tashi hadisu gaba daya jami'an gaba daya summa naqulu lil ladina ashraku sannan mu gaya wa waɗanda suka yi shirka makanakun ku tsaya abun da kuke nusiba bilzamu mukaddaran an mishi nasaba ne da wani fi'ili ilzamu wanda aka kaddara shi asali ilzamu makanakun ne ku lazanci inda kuke kar kowa ya bar inda yake makanakun ɗin ismu fi'il amrin ne bi ma'ana ilzamu shi yasa makana din an masa nasaba da wannan filin wanda yake mazubi mazufi wanda yake dauke da kuma a ma'anansa antum ta'kidun lid-damir al-mustatir fi al-fi'l al-muqaddar yace an akada damirin da ya zama mustatir ne a wannan fi'ili wanda aka kaddara shi aka akada shi da antum antum kenan aka man ya ce ilzamu antum to sai ya shirye ilzamu din ya bar antum din abinda ya sa ya bar antum din ilzamu din makanakum din yana wasiltan ilzamu din to saboda haka sai aka bar antum din an yi haka ne saboda liyutafa alaihi saboda a mishi atafi wa shuraka'ukum kuda gumakanku ai al'asnam ku da gumakanku ku tsaya inda kuke cik ku tsaya inda kuke cik kar wani daga cikin ku ya motsa fa zayyana mai yasna bainahum sai muka rabe tsakaninsu wa bainal mu'minina da tsakanin mu'minai inda su suke daban inda mu'minai suke daban kamar shi aya kamar yadda ya cikin wata aya وامتاز اليوم أيها المجرمون يا كو كافري ما في مياغون أيوكا كوي واريا يو كوي واريا كو كسن شيا ونبو دبان وقال لهم شركاؤهم كما كان سدن سي suka ce ma kuntum iyana ta'buduna ba ba mu kuke bautawa ba ba ku kasance kuna bauta mana ba kasance kuna bauta mana ba ma nafiya ma da nafiya ce wa qaddima al-maf'ulu lil fasila an gabatar da maf'ulun bihi iyana din saboda ana so ta'buduna din ta kasance karshen aya shine fasila a dasa aya da ta'buduna din asalin sa ma kuntum ta'buduna na ma kuntum ta'buduna na ya kace ma kuntum iyana ta'budu aka kawo aka yi fasalin damirin sai aka ware shi aka kaddamar da shi fa kafadillahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya ishi ya zamo shaida tsakanin mu da tsakanin ku in mukhaffafatun ai inna in din asali inna ne aka cire shaddan ya zamo in in aka cire damirin naɗin kuma asalinsa inna kunna an ibadatikum la ghafilin mun mun kasance masu rafkana gafala daga bauta muku hunalika ai zalika yawan wancan ranan tabulu min albalwa tabulu kullu nafsin ko kowace rai za ta jarrabu da ko za a jarrabe ta da ma aslafat afkan abin da ta aikata shi ne minal balwa kenan jaraba wa fi qira'atin bi ta ayni aw ta qira'a da ta guda biyu hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat min tilawati wato daga tilawa kenan masarin da tilawa ne wannan a qira'a ce ta hamza da kitai a baya akwai qira'ar da bai fada ba حين كأنما أغشيت وجوههم قيطاء من الليل مظلما ابن كثير دا كسائي سنكرنتا قطعا قطعا بالسكون قطعا بالسكون إن كرنتا قطعا جمعي لنا قطعة ميتا جمعي لنا قطعة ميتا شين قطعة كم كرنتا دا إسكاني قطعا kit'an to ya kasance asalin jam'in kenan ka ce kit'atun ka kawai ka cire ta din ya zama kit'an shi kuma kit'atun din ne sai aka mai da shi a jam'i kit'an kit'an kenan saboda shi jam'i irin wannan akwai abin da ake ce mishi ituba akwai canjin wasali yana fuskantar wannan to shi ya kira da bai bayyana ba tatulu kuma tabulu kullu nafsi ma aslafat daga balwa duk rai za a jarrabe ta da abin da ta aikata kaddamat min al'amali abin da ta gabatar na aiki ko kuma tatulu kullu nafsi duk rai za ta karanta abin da ta aikata a rubuce eh tatulu kenan wa iskanu kif'an duna raibin wuruduhu وفي باء تبل التاء شاء تنزل الإنسى بجبنا و و وردوا إلى الله مولاهم الحق ذا ما يدس زواج الله maulansu ubangijinsu na gaskiya a sadiki da'im wanda yake tabbatacce dawwamamme koyaushe yana nan ya faɗi haka ne domin shuraka din ba ubangijinsu ba ne dawwamamme sadiki to a ranar ranar tashin alkiyama za mu yadda su zuwa allah ubangijinsu maulansu tabbatacce dawwamamme wadalla gaba anhum ya ɓace musu makanu ya taru na alaihi min shuraka abinda suka kasance suna kirkira masa na abokan tarayya kullahum ka gaya musu man yarzuqukum min as-sama'i bil matri wa yake arzita ku daga sama da ruwan sama wal ardi yake arzita ku a ƙasa bin nabati da tsiro amman yamliku sama ka gaya musu waye ne yake mallake da ji imanul asma ji jam'i amma nan jam'i yake da shi ai khalaqaha wa ya hadici jidin wal absara wane ne yake mallake da idanu waman waman yukhrijul hayy min al mayti wa yake fidda rayayye daga matace wa yukhrijul mayyita min al hayy wa yake fitar da matace daga rayayye waman yudabbiru al amra bayna al khalaiqi wa yake jujjuya yake shishige lamruka tsakanin halittu فسيقولون هو الله ذا زوجتما اللاني بس ده وان انسى ده يوشي وانا فقل لهم كجاء مسو أفلا تتقونه فبراك جي سورن شي وانا ألم با فتؤمنون كي إيماني فذلك الفعال لهذه الأشياء ودنا أيك وين أبوا ayyuka na wayannan abubuwan nan gaba daya ko aikata ko halittan wayannan abubuwa gaba daya Allahu Allah ne yake yin shi gaba daya an sani na wancan man din da ya tambaya a rabbukum alhaq ubangijin ku na gaskiya sabit tabbatacce wanda koyaushe yana nan baya mutuwa fama za ba'da alhaqi duk kuma wanda ya zama koma bayan gaskiya ne illa dalal babu sai bata استفهام تقرير الثاني نتبتر و أي ليس بعده غيره bayan gaskiya babu wani abin da yake sai bata famin afta alhaka wa huwa ibadatullahi wanda ya kuskure wa gaskiya shi ne bauta wa Allah wa qasid dalal zai auku cikin bata dama ko gaskiya ko bata ne shine fa ma za ba da haƙƙi ila dalal fa anna kayfa tusrafuna an al-iman ta yaya kuma duk da haka za ka kawar da ku daga imani ma qiyamil burhani tare da tabbatan dalili kazalika kama surifa haula'i an al-iman kamar yadda aka kawar da wayannan mutane daga imani haqqat kalimatu rabbika haka nan kalmomin ubangijinka suka tabbata ma'ana Allah ya kaddara wa wa'annan shiga wuta hakkar kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu ga waɗanda suka kafirce kafaru suka kafirce wannan kalima din wajiya da amda anna jahannama alaya za mu cike jahannama da mutane da aljanu gaba daya wannan aya ita ce kalimar au hiya au ko kuma wannan kalmar an fassara ta da annahum la yu'minuna su ba za su yi imani ba mun bayyana a baya wannan harafi akwai harufa guda biyu cikin wannan sura a wannan haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu alladhina ila alladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wanda zai zo wurare guda biyun nan suna cikin wuraren da ibn kasir da abu amr al-basri suka wafaka wa kufawa wajen karanta su da isra'il wanda kuma jumhur suna karantawa da jam'i haqqar kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu da wanda zai zo innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun su duka su su su biyar dinnan suna karantawa da ifradi ne kalimatu rabbika yana nufin da am da anna jahannama ko ya fassara kalimar da annahum la yu'minuna annahum la yu'minuna qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ka gaya musu cikin gumakanku abokan tarayyanku akwai wanda yake shi ya fare ya fara yin halitta kuma shi yake maida halittan bayan mutuwa kulillahu ka gaya musu Allah ne ya buɗe wulkalka sun mai iri ya fara yin halitta kuma yake mayar da shi a lahira bayan mutuwa fa'anna tufafuna tusrafuna an ibadatihi ta yaya kuka aka kawar da ku daga bauta mishi ma qiyamin dalili tare da tabbacin dalilin bauta mishi din قل كغيا مسهل من شركائكم من من يهدي الى الحق cikin gumakanku a kowanda yakan iya shiryar da shiryarwa zuwa gaskiya bi nasbil hujaji ya kafa hujjoji da kafa hujjoji wa khalqil ibtida da kuma halittan shiriya kansa akwai kulillahu yahdi lil haqi kaga musu Allah shine yake shiryarwa zuwa gaskiya afaman ya hadi ilal haƙi wa huwa Allahu wanda yake shiryarwa zuwa gaskiya shine Allah a haƙu an yutta ba shi ya fi cancanta da adishi amman la ya haddi ya hatali ko kuma wanda baya shiryarwa illa an yi huda sai dai shi din ne za a shiryar da shi a haƙu an yutta ba shi ya cancanta adishi istifamu takriri sai na takriri وتوبيق كما دفاع وتروى أي الأول أحق wanda shi yake shiryatarwa din shi ne ya cancanta ya cancanta a ji shi fama da ku dan mene ne ku me ya same ku ne kai fata kumuna hazar hukumar fasida ta yaya za ku hukunta wannan hukunci wanda yake marar kyau mai barbatacce miniti bayi na bin ma la yake kutti ba uhu abinda bai cancanta na jin abinda bai cancanta hadisi ba a nan asalin kalimar ya haddidin ya hatari ne kamar yadda ya fada ya hatari wasu suka karanta yadda muke karantawa ya haddi ya haddi ta hanyar ɗaukan taɗin ya hatari din aka mayar da shi ha aka shigar da taɗin cikin dalɗin shine ya zamanto ya haddi ya haddi wasu kuma suka mai suka suka canja fata guda biyu da kasara suka karantawa yi hiddi yi hiddi yi hiddi wannan riwaya ce ta shuba an asi yi hiddi maimakon ya haddi fata hadiyin kawai kamar yadda su kasa sai zamanto yi hiddi kenan sannan kuma haf sai ya karanta harafi na farkon fata na biyun kuma kasar ya ya hiddi ya hiddi kenan sannan kuma hamza da kisayi suka karanta ya haji kawai ma'ana daga hada hada ya haji su a kira'arsu ba daga ta da ya hasali ba ne mujarrabi ne filafiya kira'arsu sannan sauran kaluni ya karanta yahdi ma'ana zai sa karanta haɗin da sukuni sannan kuma ya ba wa dallon ɗin shadda sukuni da shadda su haɗu lokaci guda ya karance shi haka ne shi ne imamu shafi'i saboda hikimarsa iya basirarsa duk waɗannan kirawoyin gaba ɗaya bai shi ya ya hada ya ce wa ya la ya haddi sirsafiyan wa ha'unan wa akfa banu hamdin ya ce wa kufi fashin shulayi ya ce ya na laye haddidin iksir ka yi mishi kasara safiyan fatin riwaya ce ta ta shuba wa ha'u kai wa haɗin kuma kasara nal nunun ɗin kira'a ce ta asin ma'ana asin asin ya yi wa haɗin kasara in ya ce asin yana nufin hab da shuba gaba ɗaya sun karanta haɗin da kasara shuba shi kaɗai ya karanta yaɗin da kasara kaga kenan shi shi uba yana karantawa yihiddi kenan shi kuma haf yana karantawa ya hiddi kaga kirawoyi biyu ba sai ce wa akfa banu hamdi ba din riwaya ce ta kalun ha din kuma ramzi ne na abu amrin al-basri kalun da abu amrin al-basri su kuma sun yi ikhfa'in wannan sun yi ikhfa'in wannan haɗin shine yadda na gaya muku za yi sukunin haɗin sai a sa wa dallon ɗin shadda ya dinkin shi ne ikfa'in haɗin saboda ba zai yi sukun da shadda su haɗu ba sai dai ta ɓoye sukunin tukuna wa kufi fa shulshula ya ce shi ne ɗin hamza da kisa yi su kuma sun karanta shi ta tafsiri gaba daya shi ne ya haɗi kawai kira'o'i guda hudu duk abin shi ɗaya ya haɗa gaba daya wanda bai ambace su ba suna karantawa yadda muke karantawa kawai ya haddi ya haddi kenan haka suke karantawa kira'o'i biyar kenan kira'o'i biyar da shi ne mamu su yudi da ke waɗannan kira'o'in ba su da alaƙa da ma'ana banda kira'ar hamza da kisa ya hadidin ya hadi da iri tada daban-daban ne shi ne kawai banda wannan masauran jijiyar ne lafazin ne bambanta da kuma taujihat taujihat abin nan lughawiyya kawai wannan shine kawai wama yattabi aktharuhum fi ibadati al-asnam illa zanna yace yawancin su ba komai suke bi wajen bautawa gumakan nan ba sai zato haisu kalladu fi aba'ahu yayin da suka yi koyi da iyayensu inna zanna la yughni min haqqi shay'a zato kuma baya wadatarwa daga gaskiya komai baya wadatar da komai daga gaskiya shi mal matlubu minhu ilm cikin abin da ilimi ake nema to zato baya aiki baya wadatarwa sai dai cikin abin da zato ma zai iya wadatarwa sai ai amfani da zato shi yasa yace shi mal matlubu minhu ilm inna allaha alimun bima yaf'aluna Allah masanin abin da suke aikatawa ne fa yujazi ma zai musu sakayya kai وما كان هذا القرآن أن يفترى أي افتراء من دون الله أن يفترى إن يكأن مصدرية كذاك الشيء مصدري زمن تو خبر كان وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله كوي وأن القرآن بيزمو كركرا أقوم وأن الله بأي غيره ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه أن سوكرت وأن القرآن سبولا ya gaskanta abin da ya gabashe shi minal kutubi daga littattafai wa tafsilal kitabi tabi tabyina ma katabahu Allah min al-ahkam wa ghayriha da kuma an saukar saboda sai fayyace fayyace abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta na hukunce hukunce da waninsa la raiba la shakka fihi min rabbil alamin daga wajen ubangijin talikai yake la shakka fi din jumla ce mutarida asalin sa wa tafsilal kitabi min rabbil alamin asalin sa ma'ana wannan fayyacewa din ya taho ne min rabbil alamin daga ubangiji halittu gaba daya ya ka sa la shakka fi ya tsakani muta'alliqun bi tasdiq yace min rabbil muta'alliqun ne bi tasdiq ina tasdiqa tasdiqa min rabbil alamin أو بأنزل المحذوف كوكما da unzilan da ya kaddara ya ce walakin unzila tasdika wannan mahazufin za ka rataye shi a shi wa kuriya an karanta bi rafi tasdiku wa tafsilu bi takdiri huwa an karanta walakin tasdiku alladhi bayna yadayhi wa tafsilu wa tafsilu kitabi qira'a shazza huwa wannan bi tasdiri huwa ma'ana huwa tasdiku wa huwa tafsiru haka ka kaddara huwa kenan am bal a yaquluna am din yazo bi ma'ana bal ne na idradi a yaquluna iftarahu ikhtalakahu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yanzu za su iya cewa ma'aiki alaihi salatu wasallam shi ya kirkire shi قل كغامس فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء وعلى وجه الافتراء كزود وتسورة إذن سائر ونن قرآن mislihi din da miri ne yana komawa ga wannan alkur'an din irin wannan qur'ani wajen fasahansa da balagansa ala wajhi litirayi kuma a fuskar kirkira ko kirkira fa inna kuma arabbiyuna fusaha misli ai ku larabawa ne masu fasaha irina kuma ku kirkira ku kawo inda ni kirkiran sa ne wadu lil i'anati alaihi ku kira domin a yi taimako akan haka akan kirkira din man istata'tu min dunillah ku kira duk wanda za ku iya koma bayan Allah ya gaire wani sa in kuntum sadiquna inda gaske kuke fi annahu isra'un cewa kirkira ne falam taqdiru ala zalika ba ku iya yin haka din ba ba za ku iya yin haka din ba a wata nuska falam yaqdiru maimakon ta'in falan ya fi ruwa da zalika ba su iya yin sa ba kala ta'ala sai Allah ya ce bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi sun karya ta abin da ba su ba su gama sanin sa ba ba su yi wa sanin sa kawanya ba ai alquran sun karya ta qur'ani walam yatadabbaruhu kuma ba su yi tadabburi shi qur'ani ba walamma ay lam ya'tihim ta'wiluhu fassara sa haqiqansa aqibatu ma fihi min al-wa'id karshen abin da yake ciki na wa'idi na wa'idi mana na shigar da su ta bai zo musu ba tukuna kazalika takzibu wannan karyatar wanda suke yi kamar kamar wannan karyata wanda suke yi kazzaba alladina min qablihim rusulahum wanda suka gabace suka karyata manzanninsu fanzur kaifa kana aqibatu zalimin bitakzibin rusul ka duba yaya ƙarshen waɗanda suka zalunci kawukansu ya kasance da suka karyata manzanni ai akhiru amrihim min al-ahlaki yaya kaga ƙarshen lamarin su na halakarwa ina ina halaka halakar su fa kazalika nuhliku haula'i wa innan suma haka zamu halakar da su wa minhum ai ahadu makka cikin mutanen makka mun yi uminu bihi akwai wanda yake imani da shi wannan qur'ani da ilmin lahi zalika min saboda Allah ya san da hakan zai wakana gare shi wa minhum man la yu'minu bihi akwai kuma wanda ba zai imani da shi ba abadan har abada wa rabbuka a'lamu bil mufsidina tahdidul lahum ubangijin ubangijinka masanin masu barna ne ana musu fada ana tsawatar musu ne da hakan wa in kazzabuka in suka karyata ka fa kullahum ka gaya musu li amali ni ina da aikin da nake yi wa lakum amalukum kuna da aikin ku kuma ai da kullin jaza'u amalihi kowanne yana da sakamakon aikinsa antum bari'una mimma amalu ni ina kukuta daga abin da kuke aikatawa wa ana bari'un mimma ta'maluna antum bari'una mimma amalu ku kuna kukuta daga abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun ni ma ina kukuta daga abin da kuke aikatawa ma'ana ba ba ku ba abin da nake aikatawa ba ni ba abin da kuke aikatawa wa hadha mansukun bi ayati sayfi yace wannan an soke shi da ayata takobi ma yana nufin mansuki ne kenan mun sha bayanin cewa irin waɗannan ayoyi ba mansufai ba ne Allah subhanahu ta'ala ya karantar da shi makarimul akhlasi ne kan kada ya biye musu wa minhum man yastami'una ilayka idza qara'ta alqur'ana cikin su akwai wanda suke zuwa su saurare ka idan kana karatun qur'ani afa anta tusmi'u summa yanzu zaka iya jiyar da waɗanda ba sa iya ji kurame shabbahahum bihim ya kamanta wayannan kafiran ne da kurame fi adamil intifai bima yutla alaihim cikin rashin amfana da abin da ake karanta musu walau kanu ma'asamami ko da wayannan kurame sun kasance duk da kasance wasu kurame kuma la ya tiluna ba su da hankali ya tadabbaruna ba za su iya tadabburi ba za ka iya jiyar da su ma'ana ba za ka iya jiyar da su ba wa minhum man yanzuru ilayka cikin su akwai wanda yake dubanka yake sauraron ka yake kallon ka afa anta tahjil umya zaka iya shiryatar da makafi ne walau kanu la yubsiruna ko da ba sa iya gani shabbahahum bihim ya kamantar da su ne da da makafi din fi a dalilin tida'i wajen rashin shiriya bal azam su ma shi ma da makafi suke fa inna hada ta'mal absar saboda ai idanu ba sa makanta walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da suke cikin zukatan da suke cikin kirjuna su ne suke makanta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inda Allah la yajlimu nasa shay'a Allah baya zaluntar mutane da komai walakin nan nasa anfusahum yajlimun su mutane su ne suke zaluntar kawo kansu nan ma ya gabatar da mafulun bihi ne saboda fasila hakanan saboda hasari da kasari su ne kawai suke zaluntar kawo kansu a nan akwai kira'ar da alimam suyudi bai bayyana ba shine kira'ar hamza da kisa'i walakin khafifun warfa'in nasu an huma walakin nasu an fusa walakin nasu an fusa hun yuzlimuna idan ka khaffafa nunu din sai ka ba wa annasa din rufu'a walakin nasu an fusa hun yuzlimuna haka suka karanta ويوم يحشرهم كأن لم كأنهم لم يلبثوا في الدنيا أو أو القبور من بينا cikin suratul an'am wannan wuri na biyu din da wurin suratul an'am da suratul saba'i haf yake karantawa da ya wa yawma yahshuruhum wanda sauran qurra'u suke karantawa da nunun wa yawma nahshuruhum kamar yadda muke karantawa ranar da muka tashe su daga kabarruka ka allam yalbatu fi duniya awil kuburi ka ce ba su zauna a duniya ko cikin kabarrukan su ba illa sa'ata minan nahari sai dan wani lokaci na hantsi li hauli ma ra'au saboda wahalan abin da suka gani ko kuncin abin da suka gani wa jumlatu tashbihi jumla na tashbihi din shine jumla ta ka'allam yalbasu halun min ad-damir hal min ad-damir yahshuruhum din yahshuruhum lokacin da za ta hesu ne za su daidai wannan lokacin za su ji cewa ba su wuce kawai zaman hantsi ba cikin kaburrukansu ko a duniya ma gaba daya ya ta'arafu na bainahum ya arifu ba'duhum ba'dan idza bu'ithu wasu suke sanin wasu suke sanayya tsakanin su idan aka tashe su daga kaburruka summa yanqafi'u ta'arufu sannan wannan sanayya da juna zai zo ya yanke da shiddati da hawali saboda tsananin tsananin da suke ciki ko wahalwalun da suke ciki wal jumlatu wannan jumla din ya ta'arafu na bainahum halun muqaddara hal ne wanda aka kaddara mishi da fi'ili daban aw muta'alliqu zarfi ko kuma yana yana shine muta'alliki na zarfin da aka ambata shine illa sa'atan minan minan nahari kaman ka ce illa sa'atan ya ta'arafuna bainahum biha ne illa sa'atan yata'arafuna bainahum fiha ma'amilin wannan sa'atan din shine yata'arafuna kad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah wadanda suka karyata haduwa da Allah sun yi asara haduwa da Allah bil ba'si da tashi daga kabari sun yi asara wa ma kanu muhtadina ba su kasance masu shirya ba وإما فيه إدغام النون إن شرطية في في فيما المزيدة عن شجر دا نون إن شرطية في كما وشتك زائدة نرينك بن فيل الشرطين وإما نرينك بعض الذين يدهم وقوم نونا مكا شاشن أبن لمك مسوى القوري به من العذاب muka musu alkawari da shi na azaba fi hayatika mu nuna maka ko ko mu nuna maka a rayuwarka ka gani wa jawabu sharti mahdufun jawabu sharti dan mahdufi ne ai fa zaka mun yi haka to kaga abin da muka musu aw nuf aw natawaffayannaka qabla ta'bidihim ko mu dauke ka mu dauki ranka gabanin mu azabtar da su fa ilaina marji'un marji'uhum mu ne dai makomansu sun mallahu sannan shi Allah shahidun muttali'un ala ma yaf'aluna mai duba abin da suke aikatawa ne min takbibihim wa kufrihim na karyatawansu da kafircin su fa yu'azzibuhum zai azabtar da su ashadda al'azabi azaba mafi tsanani anan sharadin da ya kaddara yace fa zaka din shine fa ilaina marzuhum din saboda shi a ƙur'ani ko a irabi takdiri din ba neman shi ake ba ba san sa ake ba kaga an ce mahzuf mahzufa da wani takdira wannan wasu abubuwa ne in aka shiga wani rinsi za yi amfani da su amma na dama za ka yi irajin ƙur'ani ba tare da takdiri ba ba tare da mahzufi ba to ba a buƙatar takdiri da mahzufi wannan jawabin sharti din shine fa'ilaina marjuhum din وما نرينك بعد الذين ندهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم جملة إلينا مرجعهم دن جملة مبتدا ده خبر ونشيني جملة نجواب الشرط إن إن كان فكما يد يقدر با ba bukatan takdiri a lokacin da aka samu ijirabi na zahiri wani kulli ummatin min al'umami kowace al'umma daga cikin al'umma rasulun yana da manzo فإذا جاء رسولهم إليهم فكذبوه إذا من زنس يزوى مسو سكا قريتاشي قضي بينهم بالكسب بالعدل في ينكه كنش فكان سدى عادلسي فيعذبون في عذاب تدسو وينجى الرسول في إلى تد من ظن ومن صدقه لدوا ليجسن تاشي وهم لا يظلمون سوبا ذا ذا سوبا بتعذيبهم بغير جرم a azabtar da su ba tare da laifi ba fa kazalika naf'alu bi haula'i hakan zamu wa wayannan mutane wa yaquluna mata hadha alwa'd suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin yake bil azabi alƙawarin azaban nan da ana cewa zai sauko zai saukan nan yaushe zai sauko in kuntum sadiqina fi inda gaske kuke azaban zai saukar mana to yaushe ne azaban zai sauko قل لا أملك لنفسي ضرا أدفعه ولا, ولا نفعا أجلبه إلا ما شاء الله ban mallake wa kaina wani abin cuta da zan tunkutar da shi ko wani amfani wanda zan janyo wa kaina ba illa ma sha Allah an yi kaddirani alai sai abin da Allah ya so ya bani ikon kare shi na daga cutarwa ko ya bani ikon janyo shi na na cikin abubuwan da ke amfana fa kaifa amliku lakum hulul azabi ta yaya zan iya mallake muku da da saukarwan azaba ya kasance ni zan iya saukar muku da azaba li kulli ummatin ajal muddatun duwani duwata al'umma tana da iyaka ma'lumatun sananniya bi hadaki na hadakarsu idan ja ajaluhum ajalin su da aka iyakance musu idan yazo fala yasta'khiruna yata'akharuna anhu ba za su jirkinta daga gare shi ba sa'atan koda lokaci guda koda second daya wala yastaqdimuna ba za su iya wucewa gaba ba yatakaddamuna alaihi ba za su iya wucewa gaba da ajalin da aka iyakance musu ba. Kul ara'aytum ka gaya musu akhbiruni ku bani labari in atakum azabuhu ay Allah idan azaban Allah ya zo muku bayatan lailan da daddare au naharan ko da rana ma za ayyu shay'i ayyu shay'i yasta'jilu minhu ay ay azab wani abu ne ake gaggawan saukansa daga azaba shi ne ce ayyu shay'in yasta'jilu minhu al-mujrimuna wani abu ne mushrikai al-mushrikuna mushrikai suke neman shi da gaggawa suke son ya sauka wannan abun kuwa shi ne azaba fihi wasu zahiri mawdiyal mudmari an kawo ismi ne na zahiri wurin da ya kamata a kawo ismi na damiri kenan saboda a nuna hukuncin su asalin maganan a in atakum azabul lahi a in atakum azabuhu bayatan aw naharan ma za tastajiluna idan azaba ya zo muku ko da dare ko da rana to wanne abu ne kuke gaggawan zuwansa to shi ya kace ma za yasta'jilu minhu almujrimuna aka kawo suna na zahiri almujrimuna maimakon damiri na khitabi ko na gaiba da za a kawo a wajen wa jumlatul istifhami jumla ta ma za dinnan jawabu sharti shi ne jawabi na sharti ka kaulika kamar yadda kake cewa iza a taituka maza maza tu'tini idan na zo maka me za ka bani kamar yadda za ka faɗa haka to shi ne a nan maza ɗin shi ne jawabi na sharaɗin in a takum azabuhu ɗin in a takum azabuhu maza maza yutta ajalu minhu in azaba in azaban Allah ya zo muku wanne abu ne za a iya a gaggauta shi wal muradu bihi abin da ake nufi da wannan at-tahwilu shine saka su cikin kunci a nuna cewa suna cikin wahala a lokacin da azaban ya zo ai ma a'azama ma a'azama masta'ajaluhu ya zo a siga ta ta'ajjubi wannan abin da suke gaggawan zuwan sadin da girma yake abu ne mai girma suke gaggawan zuwansa to wannan shine asalin ma'anan kenan ma za yi ta'ajilu min al-mujrimuna a summa idza ma waqa'a halla bikum sannan idan ya sauka a gare ku amantun bihi za ku yi imani da shi idan azaban ya sauko a gare ku kuna gaggawa ya sauko ya sauko din idan ya sauko za ku yi imani da shi Allah ai Allah za ku yi imani da Allah ne awi da azab kuma za ku yadda da azaban inda nuzulihi yayin da azaban ya sauko za ku yadda daga kuma Allah yake walhamzatu li inkari ta'khiri fala yuqbalu minkum yace wannan hamza ana na inkarin jirkinta azaban ne fala yuqbalu minkum wanda kuma ba za a karba agunku ba wai kalu da kun za ce muku al'ana lokacin da azaban ya zo kuka yi imani da shi ba za a karba ba sai dai a ce muku al'ana tu'minu a tu'minu yanzu ne yanzu tukuna za ku yi imani wa kad kuntum bihi tasta'jiluna istihza'an kun kasance kuma da kuna cewa yaushe ne yaushe zai zo kuna neman kuna neman sa da gaggawa istiza'an saboda izgilanci sun makila lillazina zalamu sannan sai a gaya wa waɗanda suka zalunci kawo kansu duku azabar kulli ku dandani azaban dawwamammen azaba ai allazi takhuduna fihi azaban da za ku dawwama a ciki hal ma hal din ma'anansa ma ma tujzauna illa jaza'an bima kuntum taksibuna ba za muku sakayyan komai ba sai sakayyan abinda kuka kasance kuna aikatawa wa yastanbi'unaka yastakhbirunaka suna neman labari a gunka a haƙun huwa shin wannan abin da aka mana wa'adi ne gaskiya ne ai ma wa'attana bihi min al'azabi wal ba'thi abinda ka mana alƙawari na azaba ko tashi daga kabari gaskiya ne qul na kace eh gaskiya ne i din abin nan ismul jawab ne ko harfin jawab ne ma'ana na amma shi baya amfani sai a hade da kasani rantsuwa in ka ce i dole a gaban ka ce ko wallahi ko billahi ko tallahi karan baya zuwa haka kawai ba tare da rantsuwa ba ma'anan sana'am ta nan ne za ka gane wasu lahajan na mangawa ko dakira aka kira su za su idin arabiya ce arabiya ce tarihi tarihi da suka yi tukunan su matsalar su shi ne ba su haɗawa da rantsuwa azali na larabci ne ka haɗa da rantsuwa shi yasa a nan suka ce kul'i wa rabbi wannan wawo sun kasan eh ina rantsewa ina rantsewa da ubangijina innahu la haqqun gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizina bi fa'itin azaba ba za ku iya kubcewa azaban ba walau anna li kulli nafsin zalamat kafarat ma fil ardi da duk wata ran da ta kafirce tana da abin da yake doron kasa abin da yake doron kasa din nata ne jami'an nata ne min al amwali da dukiya lafta da da za ta iya kokarin fansan kanta da wannan abin da take da shi na duniya gaba daya min al'azabi za ta fanshi kanta daga azaba yau mai kiyamati ranar tashin alkiyama wa sarrun nadamata ala tarkil imani suka koye nadama a zuciyarsu na rashin imani lamma ra'au azab yayin da suka ga azaba ai asfa haru asa'uhum an du'afa manya wayanda su suke ba da umarni a yi sabo a duniya su ne suka ɓoye nadaman wa talakawansu allazina adalluhum waɗanda suka fatar da su makafata ta'ayiri sun ɓoye ne nadamar su din saboda sauran kada a zarge su kada a zarge su shi ne suka ɓoye nadama wa qudiya bainahum bainal khalaiqi bil qisbi an raba hukunci tsakanin halittu gaba daya da adalci bil adali da adalci wa hum la yuzlamuna shay'an su ba za zalunce su da komai ba ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi ala harfu tanbihi ne ku saurara ku ji ni sosai Allah shi ne yake abin da yake sammai da kasai ala ku kara saurarawa inna wa'adallahi bil ba'si wal jazai haqqun wa'adin Allah na tashi daga kabari da sakamako gaskiya ne sabitin tabbatacce ne walakin na aksarahum ai annasi amma yawancin mutane la ya'lamuna zalika ba su san da hakan ba huwa yuhyi wa yumitu shine yake rayarwa shine yake kashewa wa ilayhi turja'una zuwa gare shi za ku dawo fil akhirati a lahira fanjazikum bi amalikum dai muku sakayya da ayyukanku ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahada makka ya ku mutane makka kar ja'at ku mau'izatu min rabbikum mau'iza wa'azi daga ubangijinku ya zo muku kitabun fihi ma lakum wa ma alaykum huwa alquran littafi cikin sa akwai abin da yake alkhairi a gare ku da abin da yake sirri a kanku duk akwai alheri ku aikata sharri ku guje ku guje shi duk an muku bayani a ciki buhuwar qur'an shi ne qur'ani wa shifa'un da'un lima fi sudur sannan kuma dawa'un lima fi sudur magani ne na cututtukan da ke cikin zukata min al-aqaid al-fasidati wa shukuki na aqidu marasa kyau da shakku-shakku duk ƙur'ani zai warware wa hudan min ad-dalali shiriya ne kuma daga bata wa rahmatun lil mu'minina bihi kuma rahama ce ga waɗanda suka yi imani da shi kul bi fadlillahi al-islam da fadalan Allah ne ya fasara fadalan Allah da musulunci wa bi rahmati da kuma rahmatsa al-qur'an ya fasara rahama din da al-qur'ani fa bi zalika al-fadlu والرحمة ونن فضلا دون الرحمة فليفرحوا في فرن شكي في فرن شكي دون فضلا دون الرحمة هو خير مما يجمعون شي ونن قرآن ياتي دكا أجند سكي تاراوا من الدنيا دا الدنيا أنكرنتا بالياء ديا قراءة جمهور وتاج أنكرنتا كما دتا حين قراءة ta ibn amir ashami al-imam shatibi yana cewa wa khataba fiha yajba'una lahu mula lam sha mim ibn sukwan wato qira'ata ibn amir kenan sun karanta huwa khairun mimma tajma'una wasu malaman tafsiri sun fassara wa bi rahmatihi din da ma'aiki ne alaihi salatu wassalam saboda ayar da ta zo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wasu kuma sun fassara fadalan da rahmar gaba ɗaya da ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda ayar da ta zo wa allama kama lam takun ta'alam wa kana fadlullahi alayka azima ko inna fadlahu kana alayka alayka kabira qul ara'aytum thumma akhbiruni sannan ku kara bani labari ma anzalallahu khalaqa lakum min rizqin abinda Allah ya halitta muku na arziki faj'altum minhu haraman ciki kuka mayar da wasu haram wa halalan wasu kuma halal kal bahirati was sa'ibati wal maitati wanda bayaninsu ya gabata a baya ka gaya musu Allahu azina lakum fi zalika tahrimi wa tahlili Allah shi ya muku izinin wannan haramtarwa da halaltarwa din la Allah bai muku izinin haka ba am bal alallahi tabtaruna bai muku izinin haka ba ku ne kuke kirkiran ƙarya a gare shi takzibuna kuke karya binisbati zalika ilayhi ta hanyar danganta hakan zuwa gare shi wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi kadhiba ay ayu shay'in ayu shay'in zannuhum bihi wani abu ne suke zatansa yau min qiyamati ranar tashi alkiyama waɗanda suke karya Allah subhanahu wa ta'ala me suke zaton zai same su a gobe kiyama a ya hasibuna annahu la yu'aqibuhum suna tsammanin ba zai azabtar da su bane la inna allaha la zu fadlin ala nas allah subhanahu wa ta'ala me me fadala ne a mutane bi imhalihim da yake saurara musu wal in'ami alaihim kuma yake musu nema walakin na sahun layi shukuruna amma yawancinsu ba sa gode wa wannan fadala ɗin wa ma ta kunu ya muhammad ba za ka kasance ba ya kai ma'aiki fi sha'ani cikin wani lamari amrin cikin wani lamari wa ma ta tudu minhu ai mina sha'ani ba za ka karanta ba za ka karanta cikin wannan lamarin ba za ka karanta au awilla au ba za ka karanta daga gun Allah min ƙur'ani na wani karatun ƙur'ani ba an zarahu alaika wanda ya saukar maka sai ya canja gare wala ta'amaluna kha khatabahu wa ummatahu anan yayi magana yayi magana da shi kuma da al'ummarsa yana magana da al'ummansa ne ya ce wala ta'amaluna wannan ana ce mishi iltifati daga mufradi zuwa jami wa ma takunu wa ma tatlu duk mufradi ne damiri ne mufradi sai aka bar damirin mufradi aka koma jami aka ce wala ta'amaluna ana maganan a kai da al'ummanka ba za ku aikata min amalin wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuda sai mun kasance muna nan tare da ku ruqaba muna sa muku ido a cikin wannan hali ko ma wanne irin lamari kake ciki to shine daga nan ne ya faɗi a karatu da sauran ayyuka ka gana cikin kowane irin lamari ya ka ware a ciki aka ci karatun ƙur'ani da duk wasu ayyukan da za ka yi to Allah ya sa ma ido yana nan tare da kai a wajen wannan shi ake ce ma makamul mushahada ko makamul muraqaba wanda sufaye a ibadansu suke isa wannan makami din istufiduna ta'khuduna fihi tun lokacin da kuke fara shi wannan aikin ai fi aikil amal cikin wannan aikin wa ma ya'zubu yaghibu an rabbika ba abin da yake bacewa daga ubangijinka min misqali wazni zarrati asghara namla ko asghari namlatin wanda gwargwadon nauyin mafi kankanta tururuwa wanda mun yi bayani cewa wannan cikin mahasusi ake magana amma zarra din akwai zarran da ya fi tururuwan tururuwan ma kankanta aka ce mafi kankantan tururuwa ana nufin kiyashi ne to kiyashi ma ana ganin sa to akwai zarran da saboda kankantan ma ba a ganin sa kwayoyin halitta amma wanda su suka fi komai saboda kankanta ba a ganin su to ko da daidai wannan ne ka aikata wani aiki to ba zai bace wa Allah ba fil arzi abin yana kasa ne wala fi samaya ko yana sama wala asgara min zalika ko da abin da bai kai zarra kankanta ba wala akbara ko abin ya fi zarra girma illa fi kitabin mubin bayyini yana nan a cikin littafi mai dauke da bayani huwan lauhul mahfuz shi da littafin lauhul mahfuz a nan al'imam al'imamu kisa'i ya karanta wa ma ya'azibu ya'azibu an rabbika a wannan sura da kuma sura saba'i ya zo babi na fa'ala ya fi ido ya zo وما يعذب بكسر الزاي سيدي بيفتي وانا قراءة أربعة جمهور سورة سرنتا وما يعذب يعذب بدم الزاي ويعذب كسر الدم مع سبع الرفع دا إمام شافعي يجي فدا فنوكما وانا قراءة ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أولا سورة يكرنتا دا da rufu'a al'imam hamza ya karanta da rufu'a shi ne wa asgara farfa'ahu wa akbara faisala karanta shi da rufu'a a nan yana kaddara mubtada ne cewa ma ya azubu an rabbi ka min iskali zarratin fil ardi wala fis sama'i ai ya zamo wala huwa wala huwa asgaru min zalika wala huwa akbar ko da shi wannan abin ko wannan aiki ya fi zarrai kankanta ko ya fi shi girma duka dai wannan kuma wala asgara min zalika wala akbara din yana mahallin jarra ne saboda ya ce wa ma ya azuba an rabbika min misqali min misqali zarratin din shi ne yake nunawa da yake afir af'alu tafdil ya layin sarifu to shi ne aka ce wala asghara min zalika wala akbara shi za fi kitabi ubi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun yace ala ku saurara ku mai da hankali waliyan Allah babu abin tsoro a gare su babu abin bakin shi su kuma ba sa bakin ciki shi da akhirati a lahira humul ladina amanu wa kanu yattaquna Allah sune waɗanda suka yi imani suka kasance masu tsoron Allah bimtisali amrihi wa nahyihi da kwatanta umarninsa da haninsa yana nufin imani mataki na uku da takawa mataki na uku ba da kowanne imani za ka samu walitaka ba ba da kowanne takawa za ka samu walitaka ba lahumul bushra fil hayati dunya suna da bushara cikin rayuwa ta duniya fusirat fi hadisi fi hadisin sahahu hakim an fassara cikin wani hadisin da al-imam hakim na sahihanta bir ru'ya salihah an fassara da mafarki mai kyau yaraha ar-rajulu wanda mutum yake iya gani au tura da ko wanda ake gane masa shine al-bushra din kenan cewa wahayi ya yanki sai bushra tun a duniya su waliyai Allah zai nuna musu su masu tsira daga wuta ne kuma yan aljanna ne ta hanyar mafarki mafarkin da ake ce masaliha wa fil akhirati bil jannati wa sawabi sannan suna da suna da bushara da aljanna da lada a gobe kiyama لا تبديل لكلمات الله لا خلف لمواعده Allah baya canza kalmominsa babu canzuwa kwata-kwata daga kalmomin Allah ma'ana da kulfa da mawa'idihi babu sabawa alkawaransa zalikal mazkuru huwa al-fawzul azim wannan abin da aka ambata shine rabo mai girma idan mutum ya samu wala yahzunka qawluhum laka kada abin da suke gaya maka ya bata maka rai abin da suke fadan shine lasta mursala kai ba manzo bane wa ghayruhu da wani wannan da suke gaya maka kar ya bata maka rai inna istinaf istinaf ne al-izzata al-quwwata duk wata izza da ƙarfi lillahi ka Allah ne jami'an gaba daya huwa sami'u bil qawli al-alimu bil fi'li shine jin abin da ake faɗa ne masanin abin da ake aikatawa ne bai jazihim zai musu sakayya wa yansuruka ya zo ya ya taimake ka ya baka nasara a kansu ala inna awliya ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi ala ku fadaka ku mai da hankali ku san da cewa Allah shi yake da abin da yake sammai abubuwan da suke sammai wa man fil ardi da abubuwan da suke kasai abidan wa mulkan wa khalqan bayin sa ne mallakan sa ne duka halittan sa ne wa ma yattabi'u alladhina yad'una ya'buduna min dunillahi ba komai wadanda suke bauta wani Allah ai ghairihi wani Allah aslamun gumaka da suke bautawa shuraka ma binnan abokanan tarayya lahu lahu gare shi alal haqiqati a bisa haqiqa ta'ala an zalika Allah subhanahu ta'ala ya daukaka a haka ma'ana din da suke bautawa waninsa waɗannan gumakan nan ba abokanan tarayya bane na Allah a haƙiƙanin gaskiya saboda Allah subhanahu ta'ala ya fi ƙarfin haka wannan shuraka ɗin yana komawa kan maɗin ne maɗin nasiya wa ma yattabi alladhina yad'una min dunillahi shuraka lahu alal haqiqa ba abokanan tarayyarsa bane na gaskiya ta'ala an zalika in ma yattabi'una fi zalika ba ko ba ba komai ne ba komai suke bi a haka ba illar zan sai zato ai zannuhum zatonsu annahum aliha su aba ababen bauta ne tashfa'u lahum tashfa'u lahum tana musu ceto wa in ma hum illa yakhrusuna ba komai su suke a kai ba sai sai ƙarya suke shirya wa Allah yakzibuna fi zalika suna ƙarya akan akan haka to shi ne wannan maɗin za ka iya fassara shi ta soda nafiya in ka duba ɗin da ya zo kuma za ka iya mai da shi ma mausuliya ya zama wa ma yadda ulabina ya duna min dunin layi min dunin layi min ɗin sai ya yi bayanin maɗin wa ma yadda ulabina ya duna min dunin layi shuraka amma ka fassara shi ma nafiya shi ne zai fitar abinda wada abin هو الذي جعل لكم ليلة شيني وان إسان يامك دري لتسكنوا فيه دنكم سؤشكي والنهار كما يسان يامك رانا مبصرا yayin da ranar yake duba ku ana nufin kuna duba komai a cikin ranar sai aka danganta dubawan zuwa ga ranar wanda shi ne tabbadin kenan irin wannan ana kiran shi majazu al-majazu da akali yake ce mishi ka nasabta abu zuwa abin da ba zai iya yin sa ba ko ba shi yake yin abun ba isnadul ibsari ilaihi majazun yace dangantawa rana gani majazi ne li annahu shi yubsaru fi ana gani a ciki ne ba shi ne mai ganin ba abinda Allah ya gani Allah ya sanya muku rana kuna duba abu kuna duba abu a ciki sai aka danganta dubawan zuwa rana aka mai da shi halinsa kawai zama mafuli na biyu inna fi zalika cikin wannan la'ayatin dalalatin ala wahdaniyyatihi ta'ala cikin wannan akwai abubuwan da suke nuna kadaitakan Allah madaukaki ne kaumi yasma'una ga waɗanda suke ji sama'a tadabburin watti'adin ji na tadabburi da kuma wazantuwa qalu ay al-yahud wan nasara wa man za'ama anna al-mala'ikata banatul yahudu da nasara da waɗanda suke tsammanin ko da'awar mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata suka ce ittakhadallahu waladan Allah ya rikita kala ta'ala da kuma Allah ya ce musu subhanahu tanzihan lahu anil waladi ya wuce ya rike dashi huwal ghaniyu an kulli alihi mawadashi ne ga komai wa inna ma yatlubul walada man yahtaju ilayhi wanda yake bukatan da shi ne yake neman da lahu ma fi samawati wa ma fil ardi abin da yake sammai da abin da yake kasai duka nashi ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakan sa ne halittan sa ne bayin sa ne ta yaya zai rikida shi kuma in ma inda kun min sultani in din nasiya ce nasiya ce a hujjatin bihaza ba ku da wata hujja a wajen ku akan wannan bihazan da zai taqulunahu akan wannan abin da kuke fada a taquluna ala allahi za ku gaya wa Allah ne ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba istifhamu tawbiq istifhami lina tsawatar musu kul ka gaya musu innal ladina yaftaruna ala allahi kadhiba waɗanda suke kirkira wa Allah ƙarya bi nisbatil walad ilayhi da danganta da zuwa gare shi la yuflihuna la yas'aluna ba za su rabauta ba lahum mata'ul qalil suna da jin daɗi ɗan kaɗan fi duniya a duniya ya tamatta'una bihi muddata hayatihim za su na jin daɗin sa a tsawon rayuwarsu summa ilaina marji'uhum sannan zuwa gare mu ne makomansu bilmauti da mutuwa sun manuzi komul azabar shadida sannan za mu dandana musu da azaba mai tsanani ba da mauti bayan mutuwa bima kanu ya furuna bi kufrihim ai saboda kafircinsu ma masdariya ko saboda abin da kuke kuke kafir suke kafircewa ma musuliya kenan wacce ya muhammad ka ga ka karanta musu ya mahaifi sallallahu alaihi wasallama alaihim ka karanta musu ai kufari makka ka karanta wa kafiran makka na ba'a khabara nuni labarin annabi nuhu wa yubdalu minhu za a yi badali daga wannan iskala watulu alaihim iskala haka ce watulu alaihim na ba'a ko watulu alaihim iskala da kaunihi ka karanta musu abinda annabi nuhu yake fada yayin da yake gaya wa jama'ansa ya kaumi ya ku mutane na in kana kabura shakka alaikum maqami labisi fikum zamana a cikin kudin in ya muku kunci yana ba ku wahala wa tazkiri wa'azi iyaku wa'azin da nake muku wani abu ne wanda yake kuntata muku bi ayatin layi wa'azin da nake muku na ayoyin Allah in yana kuntata muku fa'alar lahi tawakkaltu ga Allah ne na dogara fa'ajini'u amrakum ku tara lamarinku a'azamu ala amri taf'aluna bi ku haɗa niyyarku akan lamarin da kuke so ku yi ko menene shi wa shuraka'akum ku da ku da gumakanku alwa'u bi ma'ana ma'a wadin ma'iyya ce yana nufin anan shuraka din al-maf'ulu ma'afu ne abin da yasa ya faɗi haka inda hatsafi ne zai kawo damiri fasla tsakanin zai ce fa ajmi'u amrakum antum wa shuraka'ukum haka ne ce amma da ke ya kawo shi da nasaba fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ya zama al-maf'ulu ma'ahu kenan shine wanda ibn madan ce sai yake cewa ma min al-fi'li wa shibihi sabaq dan nasbu la bil wawi fil qawl al-ahaq shi mafulun bihi wani abu ne fi'ili da abin da ya kama da shi to shi ne yake mishi nasaba ba wannan harafin bane ba wawudin bane take wa mafulun ma'budin nasaba anan wa shuraka akum ajimi udin fa'aji udin shi ne amilin wannan nasaba ɗin wa shuraka a kundin ai asalinsa fa'aji u amrakum ma'a shuraka ikum ku tattare lamarinku da niyoyinku tare da gumakanku ku haɗa abin da za ku yi ku haɗa ku yi sun madare kun amurkum alaikum gummatan masturan kada kuma lamarinku ya kasance ya kasance boyayye bal azhiruhu ku bayyana abin da za ku yi shi wa jahiruni bihi ku bayyana ni da wannan abin kar ku min shi a boye summa kudu ilayya umdu fi ma aratumu ku zartar da abin da kuka ya dace ku mini in kisa ne kisa in kora ne kora in duka ne duka wala tunjiruni tunjiruni kada ku saurara mini fa inni lastu mubaliyan bikum ni ban ban damu da ku ba ba ruwana da ku fa in tawallaitum anta zikiri in kuka juya daga wa'azin da nake muku fa ma sa'altukum min ajrin ku sani ni ban tambaye ku dama wani lada ba sawabin alaihi wani lada a kansa da na tambaye ku wani lada ne to in kuka juya zan yi asaran wannan ladan to ban tambaye ku wani lada ba dama bata wallau in kuna so ku juya in ma ajriya sawabi illa Allah ladana akan Allah subhanahu wataala yake shi zai bani lada ba akan kowa ba wa umirtu an akuna min almuslimina an umarce ni kuma kasance daga cikin musulmai masu miƙa kansu gaba ɗaya da rayuwarsu zuwa ga Allah. Fakaddabu sai suka karya ta yi fanajainahu sai muka tsiratar da shi wa mamma abu da waɗanda suke tare da shi filfulki cikin jirgin jirgin ruwa a safinati. Waje Allahun aiman ma'ahu su waɗanda suke tare da shi ɗin sai muka mayar da su khala'ifa fil ardi wakilai kalifofi da za su maye gurbin wayancan wayanda aka halakar a doron ƙasa wa azraqna alladhina kazzabu bi ayatina bi tufan wadanda suka karyata ayoyin mu sai muka nutsar da su su cikin tufana ko da tufan fanzur kaifa kana aqibatul munzarina ka duba ka ga yaya karshen waɗanda ake wa gargadi yake kasancewa min ihlakihim na halakar da su فكذلك هكذا نفعل بمن كذبك هكذا من وولندا سككريتاك ثم بعثنا من بعده أي نوح bayan annabi nuhu sai muka tada rusulan manzanni da yawa ila qaumihim zuwa jama'ansu ka ibrahima wa huda wa salih kamar annabi ibrahim da annabi hudu da annabi salihu faja'uhum bil bayyinati mu'jizat suka zo musu da ayoyi bayyanannu wato mujizozi fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl sam sam ba su imani da abinda suka karyata gabanin zuwan sa ba ai kabli ba su rusul ilayhim sam ba su imani da abinda suka karyata gabanin aiko da manzannin zuwa gare su ba irin su ta tashi daga kabari ko wuta ko aljanna ba su imani da wannan ba kazalika na taba'u naktimu ala qulubil mu'tadina haka nan muke kulle zukatan masu wucewa iyakan Allah fala tuko fala taqbalu imana zukatan ba za su karbi imani ba kama taba'ana ala qulubi ulaika kamar yadda muka kulle zukatan wayannan summa ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi sannan bayan su sai muka tada ko muka aiko da annabi Musa da Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi zuwa Fir'auna da jama'ansa kaumihi wato mutanensa bi ayatina muka aiko su da ayoyin mu a tis'ai su tara fastakbaru wa imani biha suka yi girman kan imani da waɗannan ayoyi wa kanu qauman mujrimina sun kasance mutane ne masu aikata miyagun ayyuka falamma ja'ahum alhaqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu a wajen mu qalu sai suka ce inna hadha lasirun mubinun wannan tsafi ne bayyananne bayyinun zahirun bayyananne zahiri kala musa sai annabi musa ya ce a taquluna lil haqqi za ku gaya wa gaskiya lamma ja'akum a yayin da gaskiyan ya zo muku innahu la sihirun cewa wannan gaskiyan tsafi ne asirun haza yanzu wannan tsafi ne wa kad afla man ata bihi wanda ya zo da shi kuma gashi ya rabauta wa abtala sihira sihira sahara kuma ya lalata tsafin masu tsafi wala yuflihu sahirun ai masu matsafa ba sa rabauta inda wannan abin da ya zo da shi tsafi ne da shi ba zai rabauta ya yi nasara har ya lalata tsafin matsafa ba wani istifamu fil mawdi'ain lil inkari istifami a waɗannan wurare guda biyu duka yace yace na inkari ne an yi shi ne ta hanyar inkari kalu sai suka ce ajitana za ka zo mana ne ajitana za ka zo mana ne litalfitana litaruddana don ka mayar da mu amma wajadna alayhi aba'ana daga abin da muka samu iyayenmu a kai wata kuna da kuma kibriya'u sannan girma ya zamanto naku ne almulk sarauta ya dawo gunku kenan في الأرض أرض مصر على أرض مصر وما نحن لكما بما نحن لكما بمؤمنين سمسمو بزام إيمان لكوبا مصدقين بزام بزام قسكن تاكبا wannan shi ne istifami na biyun da shi al'imamun imamu suyuti yake magana a kai cewa wani istifamu fil mawdi'aini bil inkar wuri na farko shine asirun haza wuri na biyun kuma shine ajitana litalfitana litaruddana amma wajirna alai aba'ana farko sai suka yi mukadaba da annabi Musa saboda shi annabi Musa din shi ne da farko shi kadai ne manzo din tukuna alfarma ya nema Allah ya mayar da annabi Haruna ya zamo manzo su haɗu su yi aikin tare aikin jan aiki ya fi karfin shi kadai shi ne wa shiriku fi amri din wa shiriku fi amri shi sa da farko suka ce ajitana ajitana suka masa magana shi kadai tukunan suka ce wa takuna lakuma wa takuna lakuma suka koma kan annabi Musa da annabi Haruna din haka nan wa ma nahnu lakuma bi mu'minin وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم sai fir'auna ya ce ku zo mini da duk wani ƙwararre matsafi matsafi ƙwararre fa'ikin fi ilmi fi ilmi sihiri wanda yake kowa cikin ilimin tashi ku zo mini da shi falamma ja'a saharatu matsafan da suka zo kada lahum musa sai annabi musa ya ce musu ba da ma kalu lahu bayan sun ce mishi imma an tulkiya imma ka jefa wa imma an na kuna na mulmulkina ko mu mu kasance mu za mu fara jefawa kamar da ya ta zo cikin suratul arabi sai da suka faɗi wannan tukuna sai ya ce alƙuma an tumulkuna ku jefa abin da ku kuke son ku jefa ɗin falamma alƙau ibadahu asiyahum da suka jefa igiyoyinsu na tsafi da sandunansu na tsafi ƙala musa sai annabi musa ya ce mastifhamiyya maɗin istifhamiyya ce mubtada ya zamanto mubtada khabaruhu khabar dinsa ji'tum shine ji'tum ma'anar wannan shine ma ji'tum bihi me kuka zo mini ne da shi me ne kuka kawo me kuka zo da shi ne yana tambaya yana tambayan su ne me kuka zo da shi to shi yasa wannan ma istifhamiya din zai zamanto muta'ayyin a kira'a ta Abu Amr al-Basri Abu Amr al-Basri ya karanta kada mu sai ma ji itun bai sai sa wakati a nan a sihiru ya karanta da hamza guda biyu tsafi ne yana tambaya shin tsafi kuka zo min da shi to je a wannan kira'a ta satin ma din kawai islamiyya ce ba zai yiwu a fassara shi usuliya ba saboda in an fassara ma mausuliya din ji'itum din zai kasance silatul mausul asiru din zai kasance shine shine khabarul mubtada shi kuma ya sa hamzatul istifhami a cikin asiru din yace a asiru shi irin karatun da muke a zakarai mazaje biyu ne tambaya kenan a sihiru tsafi ne kuka zo da shi to shi ne shi a wannan kira'a ta sabin maɗin kawai istifaniya shi ma ji itun bihi ne kuka zo da shi ne ne kuka zo da shi ne a sihiru tsafi ne a gani ya zama to maɗin na tambaya a sihiru din shi ma na tambaya gaba daya to sannan jamhur da suka karanta ba wannan hamzatul istifani suka karanta a sihiru din to su zai yiwu kamar yadda maɗin ya zama to ismul mawsuli ya zamanto allazi ji'tum bihi sihr ai abin da kuka zo da hisabi ba gaskiya ba shi ne allazi ji'tum bihi asihr allazi mubtada asihr khabar mubtada kana to shi ne kira'o'i guda biyu asihr da kuma asihr a wannan kira'a din yace badalun ne badal ne وفي قراءة وتقراءة بهمزة واحدة بهمزة قايا داتين أسير جنا إخبار إخبار إخبار يا زمو خبرني فما ما إن أولنا قراءة موصول موصولني موصولني مبتدأ المبتدأ أسير إن سيكفن شيء خبر المبتدأ كما إن مكبينا جنا أما قراءة تفرقوا ما استفهامية ما استفهامية أسير إن zai zamanto badal ne inna la sayubtiluhu ai Allah zai lalata shi ai sayamhaquhu zai shafe shi inna la la yuslihu amal al mufsidin Allah baya gyara aikin masu barna safi kuma barna ne matsafa kuma masu barna ne wa yuhiqu yusabbitu wa yuzhiru Allahu al haqqa Allah yana tabbatarwa yana bayyana gaskiya ne bi kalimatihi da kalmominsa bi mawa'idihi da alƙawaransa walau karihal mujrimuna ko da masu miyagun ayyuka kafirai sun ki hakan fama amana da musa babu wanda ya yi imani ga annabi musa illa zurriyatun ta'ifatun min auladi qaumihi sai wasu zuriya wasu jama'a min auladi kaunihi daga 'ya'yan jama'ansa ai fir'auna daga jama'an fir'aunan kenan sai wasu jama'a daga cikin mutanen fir'auna wannan shine yadda suyudi ya fassara jumhurul mufassirin suna cewa damiri min kaunihi din yana komawa kan annabi musa ne shine zahirinsa shine fa ma'amala li musa illa zurriyatun min kaunihi ainihin kaumin musa kenan wasu zuriya wasu yara ne daga mutanen annabi musa din banu isra'ila kenan ba suka yi imani da annabi musa amma mutanen fir'auna ba su yi imani ba wannan shine a wannan taujihi shi kuma wannan taujihin ya nuna cewa mutanen fir'aunan ne shine suka yi imani yana duba za'irin kisar suna cewa amanna da rabbil alamin rabbi musa wa harun saboda wayannan matsafan ba ba yahudawa bane daga akbaru ne kiftawa kabilan shi fir'auna din ganin wannan shi yasa damirin ya mayar fir'auna yake min kaumihi kenan duk wajihi biyun akwai dalilan da suke ayyada su gaba daya ala kaufin ala kaufin min fir'auna saboda jama'a ko kuma didda didda tsoron da suke didda tsoron da suke yi na fir'auna din su wayannan din suka suka suka yi imani shine duk da irin tsoron da suke yi na fir'auna suka yi imani su wayannan shi ya da kaushin yin fir'auna wa mala'ihim wannan shine dalilin da yake da iskali sosai wanda an sha tambaya kan wannan dalilin yaya ya zo jam'i misali an ce ala kaushin min fir'auna wa mala'ihi shine zahiri min fir'auna wa mala'ihi duk da tsoron fir'auna da jama'ansa wayannan suka yi imani kaga shi ne zahiri kenan to kasancewa an ce wa mala'ihim to shi ne ya kawo kashe na shi da yawan maganganu masu irabi suna sabani akan wannan damirin jam'in na wane ina yake komawa wasu suka ce yana komawa zurriyatun din ne فما آمن لموسى إلا ذرية إلا ذرية إن يتقوموا to idan aka ce zurriyatun din nan yake komawa sanin kowa ne daidai da zai zo ya kasance marfu'i ne saboda zurriyatun din marfu'i ne zai zo ya kasance ma'tufun alaihi din zai kasance marfu'i zai zama fa ma amana li Musa illa zurriyatun wa mala'uhum wa mala'uhum wannan shine iskalin mayar da wannan wannan damirin zuwa zurriyatun kenan wasu kuma suka ce yana komawa kaumihi din ne min kaumihi da ke kaumihi din majrurin ne min kaumihi wa mala'ihim da ke kaumitin yana dauke da ma'ana na jam'i ismul jam'i ne shi wannan kauli ne wanda zai iya karbuwa wannan shi zai iya karbuwa wannan sannan kuma wasu suka ce yana komawa mudafun ne da aka cire asalinsa ala khawfin min ali fir'auna wa mala'ihim tunda ake min ali fir'auna shikenan ali fir'auna din su da yawa ne wa mala'ihim lamirin kuma na jami muka ce ya tafi haka ne wasu kuma suka ce a babu batun adu din kawai damirin yana komawa kan fir'aunan ne an yi jam'in damirin ne saboda shi fir'auna abu ne suna girmama shi abu babba ne a ciki kamar yadda a larabci ake jam'in abu daya mutum daya ana saboda a girmama shi musamman yana zuwa wannan a damirin ko misali a qur'ani zaga inna la mugramuna inna la mugramuna ko fa ni'mal mahiduna kaga almahiduna da Allah ne guda dai shine mai wannan shimfidan ai ko fa ni'mal qadiruna alqadirun Allah dai ake nufi ai amma ka ce alqadiruna almahiduna irin wannan diyawa ne a cikin Qur'ani suka ce shi gan wannan ne aka yi jami'in wannan dalili saboda an yi magana an ba da kissar tarihi ne yadda su mutanen Fir'auna suke girmama shi wasu suka faɗi haka a cikin wayannan kaulin gaba daya kaulin mayar da wannan dalilin zuwa kaumi din ya fi inganci ya fi inganci ma'ana fama amana da musa illa zurriyatun min kaumihi wa mala'ihin min kaumihi din yana nuna yana nuna jama'a haka mutane talakawa waɗanda suka yi imani da shi wa mala'ihim ɗin kuma manya-manyan sarakunansu da masu kuɗinsu waɗanda suka yi imani da shi manya-manyan mutanen shugabannin mutanen yana koma ga wannan kamar kenan malan zai zo ya kasance babu waɗanda suka yi imani da annabi musa sai jama'ansa da kuma manya-manya abin nan talakawansa mutane amawa haka kenan da kuma wa mala'ihim da kuma manya-manyan su shugabanninsu shi kenan wannan ya fi inganci sauran wannan wujuhin gaba ɗaya da malamai suka faɗa ɗin musamman ma wajihin illa zurriyatun ɗin wannan kan ba za a karɓe shi ba saboda wa mala'ihim ɗin majruri ne duk ƙurrawu sun karanta shi da jarra zurriyatun ɗin kuma marfu'i ne ba a akashin majruri akan marfu'i in damiri na zurriyatun ne sai dai a ce illa zurriyatun wa mala'uhum a ba wa mala'i ɗin rufu'a ba jarra ba an yafti na hun a tsoron ya fitile su shi fir'auna ɗin ala kaufin yin fir'auna duk da tsoron da suke duk da tsoron fir'auna an yafti na hun wannan zai kasance badalle na na daga fir'auna ɗin ai ai ala kaufin min fitinati fir'auna duk da tsoron fitinar fir'auna da yake ala kawfin min fir'auna sai ya ce an yafti na hum an yafti na hum wa an wasila fi tawil mazhar zai zaman to badal ne daga fir'auna kai zai zaman to badalu lishtimali kenan duk da tsoron fir'auna yace ba tsoron fir'aunan kansa ba tsoron fitinarsa tsoron fitinar tsoron fir'aunan ya fitine su shine ya kawo an yafti na hum wannan jumla ta ayyabti na hutun yana kai yana ayyada kaunin waɗanda suka ce damirin wa mala'ihim din yana komawa kan fir'auna saboda anan ya kawo ya kawo an yafti na hutun dabda wa mala'ihim din ya kawo a haɗe ya kawo su a haɗe ya kawo su amma ta ga kaulin da muka rajjaha cewa wa mala'ihim din ma'atufi ne zuwa kaunihi din tsakanin ma'atuf da ma'atufin alaihi an raba shi da ala kaufin min fir'auna an raba tsakanin ma'atuf da ma'atufin alaihi din da jarum wa majrurun wannan kuma shi ma ba matsala saboda jarum wa majrurun din da zuruf din kamar yadda malaman nawa suke cewa wai ya tasahamuna fil majrurati wa zurufi ما لا يتساهمون في غيرها أو في غيرهما لا ربا ما في انفرادي سنا سنا تساهمي سنا sassauci a harkan zuruf da jarumu majururin irin sassaucin da ba sa yi a sauran abubuwa to saboda haka kasancewa ala khawfin min fir'auna duka jarumu majururin ne an raba tsakanin matufun wa mala'ihim din da wa matufin alaihi min kaunihi din wannan ba matsala bane amma duk da haka faɗan an yafti na hum din yana dan karfafa cewa wannan damirin yana komawa kan firawunan ne sai saboda aka ce an yafti na hum din badal ne na firawuna din ai ala khawfin min firawuna sai aka ce a fitinati fitnatihi iyahu fitinar sabadar istimali kenan to shine yazo ya ce an yafti na hum din ma'anan wannan kuwa da wa mala'ihim din yake yake dubawa zai ce wa mala'ihim wa mala'ihim an yaftinu an yaftinuhum an yaftinu an yaftinahum damirin yana komawa ga fir'auna ne domin haka ne wannan an wasilatu hadin ka shirya masdarin zai zai kasance badalul ijtimai bi sarfihim an didihim da kawar da su daga addinin su bi ta'zibi ta hanyar azabtar da shi wa inna fir'auna shi fir'auna da alil mutakabbirin fil ardi ardi misra ya daukaka ya girman kai ya ya kafa sarauta mai karfi a lardin misra wa innahu la min al musrifina kuma yana cikin masu barna al mutajawizin al hadda masu wuce iyaka bid'a'i rububiyya ta hanyar da'awar annabta da'awar uluhiyya sai yayi da'awa cewa shi rabbu ne wa qala musa sai annabi musa yace ya kauni ya ku jama'a ta in kuntum amantum billahi in kun kasance kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu gare shi za ku dogara in kuntum musulmina in kun kasance musulmai ne wannan yana ayya da shi kuma damirin yana komawa kaumihi din yana komawa zuwa ga annabi Musa ne yace illa zurriyatun min qaumihi ba fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi kasancewa zurriya ce daga jama'ansa suka yi imani da shi shi yasa yace ya qaumi in kuntum amantum billahi da wannan yana ayyana damirin qaumihi damiri ne na annabi Musa in kun kasance da gaske ne kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu ku dogara gare shi shi kadai in kuntum muslimina in kun kasance musulmai ma ku dogara a gare shi shi kadai sai aka cire jawabin sharti din asalin sa in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina fa alayhi tawakkalu wannan yana nuna imani daban musulunci daban faqalu ala allahi tawakkalna suka ce ga Allah shi kadai muka dogara rabbana ya ubangiji mu la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimina kada ka mai da mu mu zamo fitina ga waɗannan mutane waɗanda suka zalunta ai la tuzhirhum alaina kada ka ba su nasara a kanmu su zaci fa yadunnu su yi tsammani annahum alal haqqi su suna kan gaskiya ne fa yabtatinu bina su zo su fitinu da mu ونجنا برحمتك كثيرة دمود رحمك من القوم الكافرين daga waɗannan mutane kafirai وأوحينا إلى موسى وأخيه mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa da ɗan uwansa an tabawwa ittakhidha wannan wahayi shine kai annabi Musa da ɗan uwanka Haruna ku riki da kawai kuma ku rike ku nemawa jama'an ku bi Misra a Masar buyutan wasu gidaje da za su na keɓanta a ciki suna yin sallah waj'alu buyutakum qiblatan anan sai yayi iltifati daga tasniya din cikin da kawai kuma sai ce waj'alu bai ce waj'ala waj'ala ba waj'alu buyutakum qiblatan sai ya fuskance su da kidaji gaba daya dalilin wannan farko annabi Musa da dan uwansa ne sai aka ce an tabawwa aka ce da kaumi kuma ba to shi annabi musan da dan uwansa in suka haɗu da jama'an nasu fa kaga sun zama to jam'i ba to shi wannan aka duba aka ce waje alu ku din da wannan jama'an naku din buyuta kum kibla kuma yadda gidajen naku masallatan ku din zaman to kibla musalla wajen yin sallah tusalluna fihi kuna sallah a ciki lita'amalu min al-khawf saboda ku kubuta daga tsoro wa kana fir'aunu fir'auna ya kasance mana'ahum min salati ya hana sallah saboda haka haka musu wahayi su nemi wasu masallatai a turance wasu gidaje a boye su mayar da gungun sallarsu wa qimu salata ku sai da sallah atimmuha ku cika ku cika ta wa bashiril mu'minina ya kai annabi Musa kai wa mu'minai bishara bin nasri za su samu nasara wal janna wal jannati za su shiga aljanna wannan kuma ya dawo kan annabi Musa shi kadai a wannan aya akwai tasniya akwai jami'i farko tasniya farko tasniya tsakiya jami'i karshe mufradi haka yayi mufradin yana koma kan annabi Musa tasniya yana koma kan annabi Musa da Haruna jam'in yana koma kan annabi Musa da Haruna da jama'an fasaha ne da balaga irin Qur'ani wa qala Musa sai annabi Musa yace rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan kai ka ba wa fir'auna da jama'ansa abin ado kayan ado wa amwalan da kuma dukiyoyi fil hayati duniya a cikin rayuwa ta duniya rabbana ya ubangijinmu ataitahum zalika ka ba su wannan ne li yudillu fi akibatihi karshen lamarinsa ya zamanto ya batar an sadidika daga tafarkinka dinika daga addininka abin da ya sace fi akibatihi lamun din li yudillu din ba wannan bane ba lamu ta'dil bane ana ce mata lamul mu'aqaba ko lamu sayrura ka ba shi abin ado da dukiyoyi a duniya ne saboda karshen dukiyar karshen dukiyar ta kasance ana amfani da ita ne wajen badda mutane kawai fitar da mutane a addini shine lamun din ya zama tuna ta addini a ba na ta'adili bai zama to na ta mu'aqaba mun bayyana a cikin suratul an'ami wannan harafin liyudillu din bidan miliya'i a kufawa suke karantawa da wancan wa inna kathiran minhum la yadilluna bi ahwa'ihim bighayr ilmin wancan suna karanta la yudilluna wannan ma suna karanta shi liyudillu sauran ƙura'u suna karanta liya dillu mun yi bayani wannan kira a baya rabba na tsimis ala amwalihim ya ubangijinmu ka shafe dukiyoyin su din imsakha ka shafe su wasdud ala qulubihim itba alaiha wastawsiq ka kulle zukatan su din ka kuma ɗaure zukatan da ƙarfi da tsanani falayi uminu kada su yi imani hatta ya rabu azab al'alim har zuwa har zuwa su ga azaba mai raɗaɗi al-mu'uli mai sa raɗaɗi da ciwo da a alaihim ya musu addu'a ne na halaka wa ammana harun sai annabi haruna kuma lokacin da yake addu'an yake cewa amin amin wa mana harunu ala du'a'ihi sai annabi haruna a lokacin da yake addu'an yake cewa amin sai sa Allah ya mayar cewa su bi duka ne suka yi addu'a qala ta'ala sai Allah ya ce kad ujibat da'watukuma bai ce ujibat da'watuka ba duk da shi annabi Musa shi kadai da yayi addu'a saboda cewa aka yi wakala musa rabbana haka haka shi kada yi addu'a amma ka ce an an samu kuku biyu dalilin wannan shi annabi haruna yana cewa amin yi addu'an zai ce amin to saboda haka idan wani yana addu'a kana fadan amin to kai da shi kuka yi addu'an gaba daya to shi sai ta kal ujibar da'awata kuma fa musikat amwaluhum aka shafe dukiyarsu hijaratan aka mayar da dukiyoyin nasu duwatsu marasa amfani walam yu'min fir'aunu kuma fir'auna bai yi imani ba hatta adraka hulgharaku sai da ya nutse cikin ruwa fastaqima ku daidaita kai annabi Musa da Harun a da risalati wa da'awati akan isar da sakon Allah da da'awa ila an yi a ciyahum azabu har zuwa lokacin da azaba zai zo musu ko ku tsaya kawai akan da'awar ku wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamuna kada ku kuskura ku bi hanyar waɗanda la ya'lamuna ba su sani ba fisti ijali kaba'i ba su da masaniyan gaggauta a kar ku bi su wajen gaggauta hukunci na ruwiya an rawaitu annahu makasa ba'daha bayan yayi wannan addu'a din 40 sana ya zauna shekara 40 tukuna wannan azaban ya sauko wasu firauna saboda haka ne Allah ya ce kada ku bi hanyar waɗanda ba su sani ba ku yi gaggawan ansa tambayan da ko roƙon da kuka nemi ku dai ba ku roƙa ba a haɗa ka firauna to kawai ku tsaya ku saurara ku gani ko yaushe ne za a halakar da su wannan yana nuna cewa idan kai addu'a ka karka damu kawai kawai an gama abin kawai in kai addu'a an gama abin lokacin yin abin shi ne kawai ake jira to wannan ita ce kira'a ta jamhur wala tattabi'ani ladin ladin nahiya ce an cire nunun din a nunun nunun din da take kasancewa alama ta rufu'a asalinsa wala tattabi'a wala tattabi'ani aminna nunun uku ne wala tattabi'a wala tattabi'aninna ni din mai kasara din ita ce nunun alamatul raf'i mai shadda wala tattabi'aninna mai shaddan kuma nunu tokidi ne to da ke la nahiya in ta shiga ana cire nunin alama ta rufu'a sai aka cire wannan nunin din saboda laɗin nahiya shi sai zamanto wala tattabi'a ne kawai ya zamanto kada ku kuskura ku bi hanyar waɗanda ba su sani ba wannan ita ce kira'a ta jamhur da kuma riwaya ta ibn zakwan ali bin hadar a riwaya ta hisham kai ali bin hadar ibn zakwan sai ya karanta da wajihi guda biyu ɗaya wajihin imamun shafi'i ya inganta ɗaya wajihin ya zaifantar wajihi ɗayan shine ya karanta wala tattabi'ani ba shadda kawai wala tattabi'ani a in ka karanta ba shadda laɗin nasiya ce saboda na ciya ce aka bar wannan noman ta ɗaya wajen da ya da'ifantar shine wala tatba'ani tatba'ani daga tabi'a ya tuba'u wala tatba'ani ya da'ifantar da wannan wajibi cewa wajihin nan wannan riwaya ba ta inganta a wajen ibn zakwan ba riwaya ta farko wala tattabi'ani بتخفيف النون والنن يا إنجنتا شيني شي وتتبعان النون آه وتتبعان النون خفى مدى وما جز الفتح والإسكان قبل مثقلة شي هكا شيني مدى ميم دن رمزي لابن ذكوان أما بالفتح والإسكان kabulu musakkala din yace maja da ya dauko daga maja ya mutu dai yana ishara cewa wannan riwaya tana rawa tana kadawa kamar yadda kumfa cikin kogi yake rawa yake kadawa ma'ana ba ta inganta ba amma riwaya ta farko da yace mada mada madan din to wannan shi ta kuma wannan riwaya da lafazin madadin ya nuna cewa ta inganta wanda kuma wasu suna ganin cewa wannan riwaya din ma ta ɗayar wala ta tafa'ani a wajihi a wajihi na larabci ingantacce ne saboda ana cewa tabi'a ya taba'u ana cewa ittaba'a ya tabi'u tabi'a ya taba'u mujarraji ittaba'a ya tabi'u kuma mazidi mazidi kumasi ne ala wazi ifta'ala duk laraba suna fada suna cewa wala tatba karka diwani wala tattabi shi ma karka diwani illa iyaka kawai ladin a kira'o'in sa riwayoyin sa guda biyu duka ladin nafiya ce kamar an ce ne wala tattabi'ani sabila allazina la ya'lamuna kai annabi Musa da annabi Haruna ku ai ba kwa bin hanyar wa'anda ba kwa bin hanyar wa'anda ba su sani ba ba kwa bin hanyar wa'anda ba su da sani ba wai kar ku bi hanyar wa'anda ba su da sani ba in ka ga dama kuma wannan nafiya din za ka mayar da ita tana da ma'ana na nahiya kamar yadda Allah yake cewa wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ya'buduna illa Allah wannan laɗin nafiya ce amma tana da ma'ana ma'ana na nafiya ai la ta'budu illa Allah ta da wannan shikenan kirawoyin biyu duka suna haduwa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun ketare kogi da banu isra'ila mun ketarewa banu isra'ila kogi mun wuce da su ta kogi fa'atba'ahum lahikahum fir'aun wa junuduhu fir'auna da rundunansa suka bi bayan su bagyan saboda zalunci ko da hasada wa adwan da wuce iyaka maf'ulun lahu yace maf'ulun lahu ne duka biyu hatta idza adrakahu al-gharq har zuwa lokacin da nutsewan ruwa ya riske shi kada wannan jawabi na izaɗin ne izaɗin ne hatta ɗin yana ba da gayan lokacin da ya faɗi wannan maganan ne yayin da ruwa ta nutse da shi kada sai ya ce amantu na yi imani annahu aiji annahu wa fi qira'atin a wata qira'a bil kasri istinafan an karanta innahu la ilaha illa alladhi amana bi banu isra'ila a qira'ata jumhur annahu manansa imanin da nayi bi annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila babu wani abin bauta sai abin da banu isra'ila suka yi imani da shi abinda banu isra'ila suka yi imani da shi ijil ma jasadan da kuwar ba sun yi imani da shi ba kamar da muka karanta a baya da wannan ba zai iya zama musulmi ba ai maimakon sunan Allah da ya ce Allah zai amanar bi banu isra'ila ya wannan kuma yana da istiraki ne ai banu isra'ila sun yi imani da dan maraki ma wanda suka bautawa bayan tafiyan annabi Musa mun bayyana daga baya to wanne daga ciki kake ne saboda haka imani ba zai karɓi ba da wannan shi ne aka karanta kala amantu na yi imani innahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila da kasara an karanta da wani ya zamanto isti'inafi kenan sabon magana sai wanda ko abin da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal musulmi na ne ina daga cikin musulmai in ji fir'auna karrarahu ya faɗi wannan ya maimaita ne liyukubala minhu dan a karba falan yukubal kuma ba a karba ba saboda wa ana minal musulmi nan ma yana da istiraki ai saboda aslama din akwai lugawiyai akwai istilahi akwai shar'iyai wanne daga ciki yake ne kuma cewa allazi amanar bihi banu isra'ila din dalili ne da yake nuna cewa min almuslimina din na luga yake na luga yake ne ba istilahi shar'i ba saboda haka ne falan yuqbal ba karbi musuluncin sa ba wa wajadta jibril fi shihi min ham'ati al-bahri jibril ya dauki tabo taɓon cikin kogi sai ya jefa bakinsa shi ne ya kasa faɗan la'ilaha illallahu din ya maye sunan Allah ɗin da allazi maimakon la'ilaha illallahu sai ce la'ilaha illallazi saboda an ɗauki taɓo na cikin kogi an jefa bakinsa kai don inda zai ce illallahu ɗin shi kenan duk abin da ya yi hankali musuluncinsa makafata yace yayi hakan ne jibrilu saboda tsoron an tanalahu rahama kada rahama ta zo ta tsarce shi saboda wanda yace shi Allah ne bai kamata rahama ta tsarce shi ba bai kamata karshe ya zo a karbi tuban sa ba wa qala lahu sai yace mishi al'ana sai yanzu tukuna tu'minu zaka yi imani wa kada asaita kabulu kai ta sabo gabanin wannan wa kunta minal mufsidina ka kasance daga cikin masu barna bidalalika da batanka wa idlalika da kuma batar da mutane da kai a imani daga imani wannan kira'ar da muka bayyana a innahu la ilaha illa illa allazi din kira'a ce ta hamza da kisa'i wa fi annahu fir shafiyan wa binuni da imam shafi'i yake faɗa sai Allah ya ce fal yawma nunajjika nukhrijuka min al-bahri yau za mu tsiratar da kai mu fidda kai daga kogi bi badanika jasadika alladhi la ruha fihi cikinka wanda babu rai a ciki wanda ba rai a ciki litakuna saboda ka kasance liman khalfaka ga waɗanda suke bayanka ba da ka bayanka za su zo a bayanka ayatan ka zamo aya ibratan wa'azi fa ya'rifu ubudiyataka su san da cewa kai bawa ne ba abin bauta bane wala yukdimu ala misli fi'lika ba za su zo su yi abin da irin abin da kai kai ba wa an ibn abbas daga abdullah bin abbas radiyallahu anhu anna ba'da bani isra'ila shakku fi mautihi wasu daga cikin banu isra'ila suka yi shakku akan mutuwarsa fa ukhrija lahum sai aka fitar musu gangan jikinsa din liyarauhu saboda su duba shi su tabbatar ya mutu wa inna kaseeran minan nasi da yawa daga cikin mutane ai ahli makka cikin mutane makka an ayatina labatiruna suna gafala daga ayoyinmu la ya tabiruna biha ba sa wa'azantuwa da su walqad bawwa'na anzalna bani isra'ila mun saukar da mun saukarwa banu isra'ila mubawwa'a sidqin manzila karamati wani masauki mun saukar da su wani masauki na karamshi wa huwa sham shine sham wa misra da masar ورزقناهم من الطيبات muka arzuta su daga abubuwa dadada famaktalafu ba su saba ba bi an amana ba'du wa kafara ba'du wasu su imani wasu su kafirce hatta ja'ahum ilmu sai da ilimi ya zo musu tukuna suka saba maimakon su saba kafin ilimin sai bayan ilimin ya zo su kuma suka saba inna rabbaka yakdi bainahum yawmal qiyamati ubangiji ka zai hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama bima kanu fi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sabawa min amri dini daga lamarin addini bi in ja'il mu'minina da tsilatar da mu'minai wa ta'zibil kafiri da da kuma azabtar da kafirai fa in kunta ya muhammad ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan ka kasance fi shakkin cikin kokonto mimma anzalna ilaika daga abin da muka saukar maka min kisasi daga labarai faradan in muka kaddara cewa kayi shakku kaga baka bai shakkun ba kenan shi yasa muka ce a irin wannan mawazi'i Allah yana amfani da in ko launi ko wani adaci da yake kama da wannan domin korewa ma'aiki wannan abu فاسأل الذين يقرؤون الكتاب التوراة من قبلك كتنبي ودن سكي كرنت التوراة قبلنك فإنه ثابت عندهم shi wannan littafin tabbatacce ne a gunsu yukhbiru ka bi sidiki za su baka labarin gaskiyarsa qala sallallahu alaihi wasallama ma'aiki da wannan aya ta sauko sai ya ce la ashku wa la as'al ba zan yi shakku ba kuma ba zan tambayi kowa ba لقد جاءك الحق من ربك غسكيا تازو مكا daga wajen ubangijinka fala takunan nan mumtarina ashatina fihi kada ka kasance cikin masu yin shakku wala takunan min alladhina kazzabu bi ayatillah kada ka kasance cikin waɗanda suke karyata ayoyin Allah fatakuna min alkhasirina ka kasance cikin masu asara innal ladina haqqat wajabat alaihim kalimatu rabbika wannan kira'a ta kufawa kamar yadda muka bayyana a baya wasi yunu wasi yunusin wa tsauli hamihi zallala wannan shine wuri na biyu daga cikin wuraren da suka zo a cikin suratu yunusa wanda ibnu kasir da abu amri da kufawa suke karantawa da mufradi jumhur suka karanta da jam'i la yu'minuna ba za su imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin ko da duk ayoyi za a tara a kawo musu ba za su yi imani ba hatta ya rauda azabar alim sai sun ga azaba mai raɗaɗi falayen fa'uhun hila idin a wannan lokacin kuma imanin ba zai musu amfani ba hatta ɗin yana komawa layi uminunan da yake wancan aya na baya ai layi uminuna hatta ya rauda azabar alim falaula fa halla kanar karyatun urida ahaduha yace dan menene ko kuma dama wata alƙarya wata alƙarya da ta kasance mutanen wannan alƙarya ake nufi amanas a ce sun yi imani kabula nuzulil azabi jiha gabanin azaba ya sauka daga wannan daga wannan alƙarya fa nafa'aha imanuha imanin ya amfane ta imani ya amfane ta illa lakin kauma yunus mutane annabi yunus ne kadai abinda ake nufi ne laula kana qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha da ma a ce duk alƙarya da jama'an da ake suke wannan alƙarya din sun yi imani gabanin saukan azaba imani ya amfane ta sai aka ce wannan abin da ake fata ya wakana din bai wakana ba illa lakin kauma yunus anan illa din ya zo da ma'ana na gaira gaira kaumi yunus ne banda mutane annabi yunus wannan abin da ake fatan ya wakana din ya wakana din bai wakana ga kowa ba ma'ana su sun yi imani gabanin saukan azaba su din shi yasa kanat kanat qaryatun amanat amanat din jumla fi'liya ita ce khabar din khabar din kanat din au ko kuma ka amanat din jumla fi'liya na asiri na qaryatun kanat din ta ammas wanda shi wannan ya fi zuhuri qaryatun amanat din fa nafa'aha imanuha illa lakin qauma yunusa sai mutanen annabi yunusa mutane annabi yunusa ne suka kasance suka kasance da imani lamma amanu yayin da suka yi imani inda ru'uyati amaratil azabi yayin da suka ga alamomin azaba walam yu'akhiru ila hululihi ba su jirkinta ba su jirkinta imanin su zuwa lokacin da azaban zai sauka ba kashafna jawabi ne na lamma din lamma amanu kashafna anhum azabul khizi yayin da suka imani muka yaye musu azaban kaskanci fil hayati duniya cikin rayuwar duniya wa mata'anahum muka jiyar da su dadi cikin duniyar ilahinin in kizai ajarihim zuwa yankewar ajalin su walau sha rabbuka da ubangijinka ya so da amana man fil ardi kulluhum duk waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗayansu za su yi imani jami'an gaba ɗayansu ya haɗa ta'akidi guda biyu ne kulluhum da jami'an kamar da wani guri ce fasajjada mala'ikatu kulluhum ajma'una afa anta tukrihu an-nasa bima lam bima lam yasha'u Allahu minhum zaka tilasta mutane ne da abin da Allah bai so bai so musu ba bai so ya wakana a gare su ba hatta ya kunu mu'minin har sai za ka tilasta mutane har sai sun kasance mumunai la ba zai yi ka tilasta mutane su zamanto mumunai ba ma dama Allah bai so musu imanin ba wa ma kana da nafsin an tu'mina illa bi idnillah san san babu wani rai da za ta yi imani sai da idnin Allah bi iradatihi da nufinsa wa yaj'alu rijsa العذاب الله زي سنيا عذابا على الذين لا يأكلون يتدبرون آيات الله يقول أن باسا هنكلتا باسا تدبر آيات الله wannan shine kira'a ta jamhur suyudi bai faɗi wannan kira'a din ba wa yaj'alu rijta sai kisa'i a sai ya shu'uba an ya karanta wa naj'alu rijta والنجعل دنون دنون za mu sanya azaba sai sauran ƙurau suka karanta wa ya ji rijisa har da hafs a ciki hafs ma haka ya karanta kulli kufari makkata ka gaya wa kafiran makka unzuru maza ai allazi maza maza ai allah din ya zo bi ma'ana allazi ne a fi samawati wal ardi ku duba wanne abu ne wannan cikin sammai da kasai min al ayati dallati ala wa hadaniyatin lahi ta'ala na ayoyi masu nuna kadaitakan Allah madaukaki wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru ayoyi da masu gargadi jam'u nazir ay ar-rusulu manzanni ayoyi da masu gargadi wato manzanni an kaumin la yu'minuna ba sa amfanar da mutanen da ba su yi imani ba ko ba za su yi imani ba fi ilimin layi a ilimin Allah ya kaddara ba za su yi imani ba to ayoyi da manzanni ba zai wadatar da su ba ba zai yi amfani su da komai ba ai matan fa'uhum ba za su ayoyin da manzannin ba za su musu amfani ba ma dama Allah bai kaddara za su yi imani ba fahal fama yantajiruna bi tasbidika ba komai suke jira ba da wannan karyatawar da suke maka illa misla ayyamin ladina khalaw min qablihim sai irin ranakun da ranakun da wasu da suka shuɗe gabaninsu suke jira suka jira irin wannan ranakun su ma suke jira min al'ummomi waɗanda suka shuɗe daga al'ummomi ai misla waka'i'ihim min al'azabi shi irin abubuwan da ya auku a gare su na azaba to su ma wannan suke jira kulka gaya musu fantaziru zalika ku saurari wannan inni ma'akum min almuntajirina ni tare da ku ina cikin masu saurara wannan abin da na fara zai zo ya wakana summa nunaji summa nunaji al-mudari'u li hikayati al-hal al-madiyah an kawo mudari'i ne kuma ana magana akan abin da ya wuce saboda a daidaita abin da ya wuce din da abin da yake wakana yanzu shine hikayatul halil madiya din rusulana sannan muna tsiratar da manzanninmu wallazina amanu min al'azabi da waɗanda suka yi imani daga azaba kazalika inja kamar irin wannan tsiratarwa hakan alaina ya zamanto wajibi a kan nunjil mu'minina ko nunajjil mu'minina muke tsiratar da muminai annabiya sallallahu sallama wa ashabahu annabi da sahabansa hina ta'azibil mushrikina yayin da ake azabtar da mushrikai su muke tsiratar da su ma'ana mun wajabta wa kanmu mu tsiratar da muminai nan ma akwai kira'an da suyuti bai yi bayani ba a kisa'i da haf suka karanta hakan alaina nunjil mu'minina a wannan wuri na judin kenan jumhur suka karanta hakan alaina nunajjil mu'minina kaman wuri na farkon gun farko din an yi ijimai akan karanta shi da shadda wuri na biyun ne aka saba kisa'i da haf suka karanta بتخفيف منجي المؤمنين sauran ƙura suka karanta da shu'uba nunajjil mu'minina kul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ai ahla makkata ya ku mutanen makka in kuntum fi shakkin min dini in kuna shakku shakku daga wannan addinin nan nawa annahu haqqun kuna shakkun cewa gaskiya ne fala a'budu allazina ta'buduna min dunillahi ni ba zan bautawa abubuwan da kuke bautawa ko ma bayan Allah ay ghairi waninsa wa huwa al-asnam shine gumaka li shakki kun fi saboda shakkun da kuke yi akai walakin a'budu Allah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum ina bautawa Allah da yake daukan rayukan ku yake kai yake daukan rayukan ku bi qabdi arwahikum yake kashe ku da karban rayukanku wa umirtu an aibi an akuna min almu'minin an umarce ni in kasance daga cikin mu'minai ne wa qila li aka ce min an aqim wajhaka ka miƙe fuskarka diddini ga addini hanifan ma'ilan ilai kana mai karkata zuwa gare shi shi kadai wala takunanna min al-mushrikina kada ka kuskura ka kasance daga cikin mushrikai abinda aka gaya min kenan wala tad'u ta'bud min dunillahi ma la yanfa'uka in abattahu karka bauta wa wani Allah abinda in ka bauta mishi ba zai maka amfani ba wala ya durruka illam ta'budhu ba zai cutar da kai ba kuma in baka bauta masa ba fa in fa'alta zalika faradan in ka aikata wannan a takdiri ma fa innaka idan min az-zalimina zaka kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kawo kansu balle ma ba za ka aikata wannan ba shi yasa aka kawo in din wa in yamsaska Allahu yusibka yusibka Allahu bi durrin ka fakri wa maradi idan Allah ya same ka da cuta kamar talauci da rashin lafiya fala kashifa rafi'a lahu illa huwa babu mai dauke wannan cuta sai shi wa in yuridka bi khairi in yanfe ka da alkhairi fala radda dafi'a bi fadlihi babu wanda zai iya tunkuɗa fadalarsa allazi arada ka bihi wanda ya nufe ka da shi yusibu bihi ay bil khairi Allah subhanahu ta'ala yana samar da alkhairi man yasha yana samar da wanda ya so da alkhairi min ibadihi daga bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim shi ne yawan gafara ne da yawan rahama ne kul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ya ku mutane ay ahla makka ya ku mutanen makka karja'akum alhaqqu min rabbikum gaskiya ya zo muku wajen ubangijinku faman ihtada wanda ya shirya fa inna ma yahtadi li nafsihi ya shirya dan kansa ne lianna sawaba ihtida'ihi lahu la dan shirya sagarna gare shi zai koma waman dalla wanda ya bata fa inna ma yadillu alaiha ya bata saboda kansa ne wajen shirya ya kawo lam wajen bata ya kawo ala saboda lam tana zuwa da alkhairi ala tana zuwa da sharri li'anna wa bala dalalihi makoman batansa sakamakon batansa alaiha akan ransan ne zai daya wa ma'an alaikum bi wakil ni ba wakili bane akan ku fa ujbirakum ala huda balle in tilasta ku shirya wata bi ma yuha ilaika min rabbika ka ji abin da ake maka wahayi daga wajen ubangijinka wasu biyar ka yi haƙuri a daddawati ka yi haƙurin da'awa wa za'un ka yi haƙuri kuma cutar wanda suke maka hatta ya kuma Allahu har Allah ya yi hukunci fihin cikin su bi amrihi da lamarinsa wa huwa khairul hakimina a'daluhum shi shine mafi cikin masu yin hukunci mafi adalci daga cikinsu waƙar sabara ma'aiki ya yi haƙuri hatta hakama adal mushiriki na bilkitali har allah ya yi wa mushirikai hukuncin a yaƙe su wa ahadul kitabi ya yi wa kuma ahadul kitabi hukunci biljiziya na bada a jiziya haraji سورة هود سورة هود مكية إلا أقم الصلاة أو إلا فلعلك تارك الآية وأولئك يؤمنون به yace a makka ta sauka banda waɗannan ayoyi din banda waɗannan ayoyi a aqimi salata tarafai nahari فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك أولئك يؤمنون به الآية waɗannan sun sauka a madina ne mi'atun wasu na tani au salatun wa ishirun aya aya ɗari da ashirin da biyu ko ɗari da ashirin da uku bai kawo ɗaya daga cikin adadin da aka yi saɓani ba shine ɗari da ashirin da ɗaya kamar da alimamu shafi'i yake faɗa wuhudun alilkufi kama kar jama'atuha wasintani dama dama asli waslin bila hajiri a wannan baitukan abin da ya faɗa ko wannan baiti yace a musahafi na kufa adadin suratu hud kama kar jama'atuha zai zamanto kaf ashirin kaf dari jim uku shi ne dari da ashirin da uku a musafin kufa wasintani dama asli dal din ramzi ne a cikin littafin shi na al-imam na na musaf al-mushaf shami musafi na sha hamza kuma ramzi ne na musafin madina ko na farko ko na biyu waɗannan gaba ɗaya sun karanta su biyu ko kuma musafu sham da musahaf na madina adadi 122 sannan kuma a biyu ɗin ka cire ɗaya ɗaya ne zai rage to zai baka 121 na sauran masahif wanda ba a yi magana a kai ba wannan musahafin shi ne musahafin basra da kuma musahafin makka da kuma musahafin madina na biyu wannan shi ne dama dama asali wasu bindila hajjirin kenan to shi ne adadin suratu adadin ayoyin suratu hud ko ɗari da ko ɗari da ashirin da biyu ko ɗari da ashirin da uku ko ɗari da ashirin da ɗaya nazalar ba da suratu yunus ta sauka bayan suratu yunus ne bismillahi rahman rahim alif lam ra allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san menene muradinsa da waɗannan harufa guda uku haza kitabun wannan littafi ne uhkimat ayatuhu an tsara ayoyinsa bi ajibin nazmi da tsari na ban mamaki wa badi'il ma'ana da ma'anoni masu masu birgewa na ban mamaki sun mafussilat sannan aka yi fayyace buyinat aka yi bayani waɗannan ayoyi bil akani da hukunce-hukunce wal kisasi da labaru wal mawa'idi da kuma wa'azuzzuka lillazun hakimin khabir wanda ya fassale din daga wannan tafsilin da bayanin ya zo ne kai tsaye a wajen alhakimu alkhabiru shine Allah subhanahu ta'ala mai hikima gwani kuma ai Allahu Allah subhanahu ta'ala Allah ta'budu illa Allah Allah ta'budu illa Allah wannan tafsili da bayanin da ya zo da shi din daga ciki Allah ta abudu illallah kada ku bauta wa wani Allah innani lakum minhu nazirun ni a gare ku mai gargadi ne bil azabi in kafartu mai gargadi ne in ku kafirce da azaban da zai saukar muku wa bashirun sannan ni ne bishara ne bisawabi da lada in amantu in kuka yi imani minhum da ya fada dalili ne ke komawa zuwa ga Allah cewa ni daga gun Allah nake nazirun ne a gun Allah bashirun ne daga gun Allah wa nistaghfiru rabbakum min ash-shirki ku ku nemi gafaran ubangijin ku daga shirka thumma tubu irja'u irja'u ilayhi ku koma zuwa gare shi bi ta'ati da binsa yumati'ukum idan kun yi hakan fi duniya zai ba ku jin daɗi mata'an jin daɗi hasanan mai kyau biti da aishin da daɗin rayuwa wa sa'ati riskin da yalwan arziki a nan cikin duniya ila ajalin musamma huwal mautu zuwa wani ajali da aka ambace shi a wajen Allah wani uci fil akhirati zai zo ya bayar kuma lahira kullazi fadalin fil amali duk wanda yake da wata fadala a aikin da ya aikata fadalahu Allah zai bashi fadalansa jaza'ahu sakamakonsa wa in tawallau fihi hazfu ihda ta'ayn idan suka juye an cire ɗaya daga cikin ta guda biyu ai wa in tatawallau ne asarin sa aka cire ɗaya kadin ai turidu idan kuka juye kuka juye kuka juye fa inni akhafu alaikum ni ina muku tsoro azaba yaumin kabir azaban wani rana mai girma ko kuma azaba mai girma da zai wakana a wata rana huwa yaumin qiyamati shine ranar tashin alkiyama ila Allah marji'ukum makoman ku zuwa ga Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shine iko ne akan komai wa minhu sawab wal azab ciki har da lada da azaba wa nazala ya sauka ne kamar rawahu bukhari kamar yadda bukhari ya rawaito an ibn abbas ibn abdullah ibn abbas fi man kana yastahi akan wanda yake jin kunya an ya takalla an ya takalla ya shiga ban daki ya yi fitsari ko ba haya yake jin kunyan Allah ya ganshi au au yujami'a ko ya kusanci iyalinsa a lokacin Allah ya dube shi fa yafdi ila sama'i ya dubi sama mana lokacin lokacin ya doshi sama a sai a Allah subhanahu ta'ala kan wanda yake jin kunyar wannan sai Allah ya saukar wakila fil munafiqina wasu kuma sun ce sun ce ayar ta sauka akan munafikai ne Allah ya ce ala ku ku bani hankulan ku ku saurara innahum yasununa sudurahum su suna karkatar da suna karkatar da zukatansu ko suna juye zukatansu liyastakfu minhu ay Allah dan su ɓuya daga Allah ala hina yastaghshuna siyabahum yataghattawna biha yayin da suke rufe fuskokinsu ko kansu da tufafinsu suke rufe tufafinsu yataghattawna biha ko suke rufe rigunan nasu din ya alamu Allah subhanahu ta'ala yana sane ta'ala yana sane ma yusirruna abinda suke boyewa wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa fala yughni istikfa'uhum buyansu buyansu din ba zai wadatar da komai ba mana ko sun buya lokacin da suke ba haya ko lokacin da suke kusanci da iyalinsu to Allah subhanahu wata'ala yana sane da wannan innahu alimun bi zati suduri Allah matsanin abin da ke cikin zukata ne ai bi mashil qulubi masanin abin da yake cikin zukata ne gaba daya subhanallahi a nastaghfiruka wa natubu ilayk a injiniya ya zo daidai da ya zo daidai da addu'a ko a rike halka ta tafsiri ta yau ina ganin bai taba zuwa ba ko dace ne ina ji aka yi to wannan kuma yana nuna da Allah ya zo da wata sa'a ne a daidai irin wannan lokaci da hadisi yake bayanin mala'iku suna sauka a cikin makarantar ƙur'ani mahantata kuma ana fassara ayoyin Allah ka samu ka riski daidai wannan lokaci kamar kai ake jira kana shigowa kuma ana cewa innahu alimun bi zati suduri to kaga wannan yana nuna dace ne irin dacen da ake nema a koyaushe to kuma haka muke muna neman yan uwa a wannan munasaba da muke ciki wannan bawan Allah injiniya dan ladi ya yi masa addu'a a wannan halaka da muke tafsiri kuma a shigar da shi addu'a cikin dukkan addu'o'i da muke yi da ire-irensa waɗanda suke hidindimu ga wannan karatu da ake yi duk da baya halartar wannan halka ta tafsiri to kusan mu dai za mu iya cewa yana halarta ne saboda matsaloli da yawa da suka taso waɗanda za su kawo wa tafsirin cikas to za masa waya sai ya yi abu to kaga irin wannan kaga ai yana halartar tafsirin kenan saboda haka a taimaka mishi da addu'a lamarrukansa na yau da gobe da bukatunsa da abubuwan da ya sa gaba da gun da ya ci mishi alkhairi a aiki Allah subhanahu wata'ala ya mishi abin da ya dace da shi na alkhairai ma dukkan yan uwa da suke mana hidindimu iri iri sun sun san hidindimun da suke yi Allah ya sani mu ma mun sani gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya musu sakayya da alkhairi hakanan kuma akwai sanarwar cewa insha Allah kwanaki guda uku gobe talata da laraba da alamis za mu sa himma mu fassara izu biyu domin muna so mu rufe tafsirin nan na jalalaini da kuma tafsirin kofar fada gaba ɗaya mu rufe a ranar asabar wato 27 ga watan ramadana saboda ranakun da suka rage mu samu lokacin da za mu kumbatin rekodin din da muka yi na bidiyo da kuma audio domin jama'a kai tsaye bayan sallah a watsa youtube da intanet da sauran wurare masu amfana idan ba a rage wasu ranaku ba ba za a samu lokacin da za a yi wannan ayyukan ba kuma wannan ayyukan ma yana cikin waɗanda suke yi domin haka to ne muke so gobe sai a fito kamar karfe takwas haka za ka fito takwas zuwa takwas da minti goma ko kwata an fara kafin a zahar da mun haɗa izu biyu to idan muka samu mun yi izu biyu kwanaki uku to zai kasance ranar alhamis muna da izu ashirin da takwas saura izu biyu juma'a za mu yi izu ɗaya asabar za mu izu daya sai mu rufe kenan kaga mun samu izu talatin cikin kenan a cikin wannan wata mai albarka domin haka gobe sai a fito da wuri to aran sai ya mana addu'a kamar yadda ya saba gabanin ayi addu'a kuma na samu na cire takardu guda biyu daga cikin takardun da ake bukata sai takardar ita ce takardar da muke dauko baitukan nazimatun zuhuri a ciki na adadin ayoyin kowace sura da ke na san lalle za a bukaci wannan takarda din asalin wannan takarda din na jimatu zuhuri al'imamu shafi'i shi ne ya nazzama wanda ya rubuta shafi'iya shi ya rubuta to da ya rubuta yana ɗauke da baiti ɗari da tasa'in da wani abu to shi ne sai na takaita kasidar na mayar da kasidar ta zamanto baiti casa'in cikin kawai domin a yanayin himmar masu karatu na yanzu sun fi son abu takaitacce abu mai saukin fahimta to domin haka muka kira littafin da muktasar muktasaru nazimatun zuhuri muktasar ne na nazimatun zuhuri bambancin kasidar da sauran sauran abin da ke cikin asalin wancan kasidar shine a nazimatu zuhur idan ya faɗi adadin ayoyi na kowanne misali to zai yi tafsilin gun da suka saba misalin wannan zai ce a musafi kaza sura kaza tana da ayoyi kaza a musafi kaza ayoyi kaza a musafi kaza ayoyi kaza to sai faɗi wuraren wuraren da suka saba din a gu kaza aya ne a musafi kaza amma a musafi kaza wakafi ne ba aya ba ne a muku musafi kaza wakafi na musafi kaza aya ne sai ya yi tafsilin wannan wuraren to wannan tafsilin wuraren to shi ne aka cire sai aka takaita da adadin ayoyin kowace sura cikin waɗannan masahitun guda shida gaba daya banda wuraren da aka saba da to shi ne muhimmancin wannan muktasar din muktasaru nazimatu zuhur mun taɓa yin daura a zawiya ta nan guru mun karanta shi ba a fahimta ba sai muka ƙara yin wata daura muka ƙara karantawa to saboda haka shi ne muka shirye littafi na biyu kuma shine littafin da kullum malam bashir barkoma yake cewa ya ba shirye ya ba shirye ba to shine yau aka shirye masa ko in ce aka shirye muku gaba ɗaya shine itihaful abaqira في الزد عن الماترودية والأشاعرة shine za mu sa ga babana yana nan ina ganin za mu sa hannunsa duk wanda yake da bukata to zai iya ba shi kuɗi sai ya sawara masa kuma bai kamata a ce wani ba da ɗayan wayannan littattafan guda biyu ba saboda akwai wani da ya karanta ita hafi da bakira baliman ya san shi kullum yana waya akan cewa wannan takardar ya kamata a buga shi ya kamata a buga wannan takarda din muna da kuma takardu irin wannan muhimmai wanda har yau zuwa ba a buga su ba sai dai a cire su a firinta a rabar haka saboda littafin yana magana akan matsalolin aƙidu da suke addaban mutane a wannan zamani irin su aƙidar Allah yana sama a ya daidaita akan al'arshi Allah yana da hannu yana da ido yana da baki yana da irin waɗannan manya-manyan sako da ake tafkawa dogara da wasu ayoyin da ba a fahimce su ba ba haka ayoyin suke ba to littafin ya tattauna waɗannan matsaloli ne domin haka ɗalibi ilimi ya kamata a ce ya sanwara wannan takardar inda hali saboda irin yanayin halin da ake ciki a yanzu wani abu kana so ba zai yi ba za mu takaita malam basir ba kuma da saba ya rufe mana zaman da addu'a kuma kar a manta a shigar da injiniya addu'a kamar yadda muka saba yi masa addu'a ko ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk